بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم فصل fasali kenan da ka rabe mana وأما اسمتهم من هذا الفن amma kiyaye wadda Allah ya yi wa annabawa daga wannan fanni قبل النبوة tun gabanin annabta وللناس فيه خلاف akwai sabani a gurin malamai a cikin wannan والصواب amma zance mafi kasari أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله cewa annabawa an kiyaye su tun gabanin annabta ba za su rashi sanin Allah ba وصفاته ba za su rashi sanin sufofin Allah ba والتشكك في شيء من ذلك sannan kuma an kiyaye su daga yin kokonto a cikin wani abu daga haka وقد تعاملت الأخبار hakika labarai sun karfafa junansu da kuma asarai عن الأنبياء daga annabawa بتنزيههم عن هذه النكيسة da yadda Allah ya tsare su game da wannan tawaya منذ ولدوا tun da aka haife su ونشأتهم على التوحيد da kuma yadda suka tashi akan tauhidi والإيمان da kuma imani da Allah بل على إشراك أنوار المعارف bari ma afsa haskaka wannan na eh, wato hasken nan na sanin ubangiji ونفات أنتاب الشهادة da baye baye na tausa wannan na- na- na tagomashi كما نبهنا عليه irin da yadda muka fadakar a kai nasa a cikin babi na biyu من الاسم الأول na daga kisimi na farko من كتابنا na daga wannan هذا.
littafin namu ولم ينقل أحد من أهل الأخبار babu daya daga mabuta labarai da ya tarato أن أحدا cewa akwai wani wani daya da aka annabtar da shi, kuma wanda aka zabe shi na daga wanda za a ce da can an san shi ba musulmi ba Mm. ko kuwa ce an gan shi yana tarayya da Allah gabanin haka wa mustanadu hadha al-babi kaga majingirar wannan babi shine ciratowa qad istadalla ba'dhum hakika shashin malamai sun kafa dalili ya anna quluba Cewa su zukata kana raji suna guduwa amsa wanda ya zamanto wannan shine tafarki na sa wa ana aqulu imam alkali yace ni ina fada inna quraisha Hakika Qurayshawa yana bi kulli mabtarati ta jefi annabi mu sallallahu alaihi wasallama da dukkan kiran ƙarya da ta yi masa wa ayyara kuffarul umami anbiya'aha sannan kafiran al'ummai sun aibata annabawansu bi kulli ma amkanaha da duk yadda da suka samu dama wakatalakatu Da abubuwan da suka kirkira. na daga abin da Allah ya nasanta a kai nasa aw naqaltahu ilayna ruwatu ko kuma abin da masu rawaya suka zama su sun kira to zuwa gare mu walam najid fi shay'in min zalika ta'yiran ba mu samu ba a cikin wannananka sun a wato aibatawa li wahidin minhum a ce daya ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibata wani annabi daga annabawa na'am bi rafdhihi alihatahu cewa ai ya kakabe abin da yake bautawa na'am sai ba ta cewa wani annabi to ai kai ma da tare muke da kai mana bautar gunki ba ba faɗa haka ba Mhm.
wa taqari ilayhi da gwangwasan nan tasa da zargin da ya- da zargin sa da barin abin da da can ya hada su a kai na sa walau kana da hada hakan ya kasance ma la kanu bi zalika mubadirin da su zamanto masu gaggawa bi zalika da wannananka bi talawunihi fi ma'budihi muhutajjina da sun zamanto masu kafa dalili da launantuwarsu a cikin abin bautawa su wala kana tawbiyukum lahu kuma da wannan kurusawar da za su yi lahu gare shi da wannan halin nasu da ike yi amma kana ya amsa abin da da can yana bautawa qabula gabanin nan sai zama ta mafi muni wa aqada shine kuma mafi yankewa a cikin hujja min tawbiki na daga kurusawar da yake yi musu bina hayyim da hannunsu an tarke ya ma'ali amsa barinsu ga ariya ta hunguma kansu a nan za ga wato kai ka ce kafaran bayan ma sun fi wasu muminanmu ko sun fi wasu musulmanmu na wannan zamanin wato tausayi da imani da kuma girmama annabi tun da ake ba ta waje abu jahil ko abu lahab ko irin su asi dan wa'ilu ko irin su abul butari sun tuhumi iyayen manzon Allah da wani abu ba annabi ya tuhume su da bautar gumaka ba su ce ai da ba da- da- da- da- a faɗi iyayen manzon Allah ta ai hadda su muke yi ba faɗa haka ba eh sai haka inda akwai din kuwa da sun yi shi ne abin da alƙali ke nuna wa nan wajen wa ma kana ya abudu aba uhum min qabl da abin da iyayen suke bautawa tun gabanin yanzu Mm.
fa fi idwaqihim Kaga a cikin da anhu haɗewar kan kafirai a bisa bujirewa an gare shi dalilun ala annahum lam yajidu to dalili ne a wasa cewa ba su samu tafarki bai zuwa gare shi idza law kana domin da hakan ya kasance lanuqila wallahi da an cira wa to ma takatu kuma da ba su yi kawai gare shi ba ma lam yaskutu inda irin yadda ta'awil kafirai ba su yi kawai ba yayin canja ka'aba وقالوا ما Wa- wasu- ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها eh lokacin da aka juya alƙibla da ana kallon baitul maqdis aka dawo kallon ka'aba har sai da suka ce ma wallahu an qiblatim allati kanu alaiha eh kamar yadda Allah ya kaito anun gare su نعم.
mm.
وقد استدل القاضي hakika alƙadi alƙushari ya kama dalili amsa tsarkakewar annabawa على هذا a bisa wannan da faɗin Allah ta'ala da ya ce وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك آية wai za ka zina minan nabi na misa kan mumin ka zuwa ƙarshen aya وبقوله تعالى da faɗin Allah ta'ala وإذا خذ الله ميثاق النبيين وإذا خذ الله ميثاق النبيين hai ولتنصرن- zuwa faɗin Allah la tuminun nabi wa la tansurunna قال qala yace وتهاره to الله sai Allah ta'ala ya zargace بالميثاق annabi sallallahu alaihi wasallama ya zargace shi a cikin al- a cikin wannan alƙawari وبعيد أن يأخذ منه الميثاق kuma abu ne manisanci a ce ya karbi alkawari gare shi قبل كلمة tun gabanin halitta ta sa ثم يأخذ sannan ya ميثاق karbi النبي alkawuran nan na annabawa da da والنبي cewa su yi imani da shi ونشره su taimake shi tun gabanin haihuwarsa bi da wurin da zamanin nuka masu tsayi ويجوز عليه الشرك sannan kuma a ce za a halatta masa tarayya da shi أو غيره من ko ko wani الشرك.
shirka daga cikin wato tarko aula هذا ما لا يجوز imam alkali ya ce kaga wannan ba wanda zai halatta haka ga annabi sai wanda ya shi kangararre هذا معنى wannan shine ma'anar zance na sa وكيف يكون ذلك yace yaya ma haka zai kasance وقد أتاه alhalin mala'ika عليه jibril alaihi salam ya zo wa annabi وشق قلبه صغيرا ya buɗe zuciyar manzon Allah yana mai yan shekaru واستخرج منه علقة sannan ya fitar da mazaku daga cikin ta وقال هذا har ma عبد yace الشيطان wannan shine فينا.
raban shaidan minka daga gare ka ثم غسله sannan ya wanke shi وملأه ya cika shi da hikima da kuma imani كما تظاهرت به أخبار المرسلين.
irin yadda wato labaran nan na mafara ya zama ya karfafe shi ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب Imam alƙali to amma kada faɗin annabi Ibrahim da ya cikin taurari ya zama ya rikitar gare ka والقمر tunda mun ce annaba gaba ɗaya ba ba ba a taɓa samun wanda ya shirka ba a cikin su baki ɗaya to so- to ai an ce annabi ibrahim ya ce haza rabbi نعم da ya kalli tauraro da wata da rana نعم to نعم والقمر والشمس da wata da rana هذا ya ce haza rabbi وإنه قد قيل to haƙiƙa an faɗa an ce wannan ya gaban garance a lokacin yana mai yan shekaru ne da farkon tsokaci da kafa dalili kuma tun gabanin alazamta masa kallafawa وذهب معظم الهزاء من العلماء hazikan malamai wato sun tafi والمفسرين da malaman tafsiri إلى أنه إنما قال ذلك مبشرا ya zuwa cewa ya faɗi wannan wannan ka ne na mai kurstawa لقومه ga mutanensa ومستدلا عليه yana mai kafa hujja gare su ashe hazarabin nan abin da ke nufi a hazarabi yanzu wannan ne ubangiji na Mm.
وقيل معناه الاسم ila aka ce ma'ana ta sa wato istifhami ne الوارد mawrid al-inkari الإنكار wanda ya zo maganganar nan ta inkari والمراد abin da yake بهذا yi to الاسم wanzu wannan shine ubangijin nawa قال الزجاج malam zajjaju ya faɗa قوله هذا ربي yace faɗinsa da yace haza rabbi أي على قولكم ma'ana abu ba faɗin nan naku كما قال أين شركاء kamar yadda Allah zai ce aina shuraka'i ina abokan tarayya Na'am.
ina abokan tarayya ta Na'am.
kaga ya ba Allah tabbatarwa yi ba eh ma'ana inda kun ku da kuke cewa wato kuna tarayya da kun tara wani da ni to ina suke su ma kansu نعم mm ويدل على أنه لم يعبد شيئا من abin da yake ذلك.
shiryawa cewa annabi Ibrahim bai bauta wa komai daga cikin su ba لا أشرك قط بالله طرفة عين bai taba tarayya da Allah ba da dai ko da zan wato kiftawa ido قول الله عز وجل shine faɗin Allah ta'ala da ya kan annabi Ibrahima إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun ثم قال sannan sai yace أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم Hmm.
الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum laqadamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin وقال Allah ta'ala yace إذ جاء ربه بقلب سليم izza rabbahu biqalbin salim أي من الشرك ma'ana wato kubatacciya wato zuciya kubatacciya wadda babu shirka cikin ta وقوله da faɗin Allah ta'ala
وجنبني وبني أن نعبد الأصنام wajnubni wa bani an na'budu al-asnam وإن قلت to idan ka ce وما معنى قوله menene ma'anar faɗin Allah ta'ala لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين da annabi Ibrahim ya ce la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmi dhallin aka aka ce, ma'anarsa idan Allah bai taimake ni da taimakon sa ba to zan kasance irin ku a cikin batan ku da ibadan nan ta ku hausa ma'anan nan na tsoro wal hazar da kiwon kai idan ko ba haka ba to ai shi annabi Ibrahim abun kiyayewa ne tun fil azal ba zai yi da malajika ba idan an ce, menene ma na faɗin Allah ta'ala وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا to alƙali ya faɗa a baya cewar ba taɓa samu a cikin annabawa ba taɓa samu a cikin annabawa wanda ya yi wato tarayya da kafirai wajen bautar gumaka ba domin da an samu da su kafiran da za ake kira zuwa ga addinin Allah da sun aibata wa wannan annabin sai su aida can tare muke yi da kai ko wani abu makamancin haka to shine sai alƙali wato a cikin bincikensa sai ya duba ta aya ko ta aya a Qur'ani wanda a iya samu waɗanda za su iya fakewa da ita sai eh lalle annabawan nan su ma da sun samu kansu a haka kuma daga baya aka warware to sai kawo ga aya ta ce wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina cewa aw lata'udunna fi millatina to shine mahallin shahidi eh ko ku dawo wannan aka ce masa ya dawo ai kaga da yana ciki kenan ya fita to ثم قال sannan Allah ya faɗa bayan nan game da manzanni قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا الله منها فلا يشكل عليك to alƙali ya ce العود kai mai sauraro kada lafazin al'audu ya zamanto ya rikitar gare ka Mm.
وأنها تبتدي kar ka yi أنهم zaton cewa tana nuni cewa su إنما يعودون za su إلى dawo ne ما zuwa كانوا abin da zai kasance cikinsa na daga wannan addinin nasu فقد تعجي هذه اللفظة imam alƙali ce wannan lafazi na audu yakan zo في كلام a zancen na na larabci لغير ما ليس ga abin له da ابتداء samsam ba a fara shi ba بمعنى الشيء yana zuwa da ma'anan nan na sai rura kasancewa كما جاء في irin yadda ya zo a حديث cikin hadisin nan na wato yan jahannama Allah ka kiyaye mu آمين.
eh آذوهما manzo Allah yake ce sun kusun adu humama za su za su zamanto kamar gawayi نعم إيه.
ولم يكونوا قبل to ai da can kaga an ce adu humama ma'anarsa saru humama نعم sun zama gawayi kawai tunda da can ai ba gawayi bane ba da mutane ne kuma daga baya aka sa su cikin wuta suka zamanto kuma kamar gawayi نعم to walam yakunu qablu kadhalika ba su zamanto ka a haka ba gabanin nan saboda ka shi au yu'idukum fi millatikum din nan ba ma'anarsa wato ku dawo ba a'a ma'anarsa ku zamo mm. misalin misalin wannan shine fadin nan na mawaƙin nan makarimu la qabana min labanin shi ba bi ma'in fa'ada ba du abwala mm. shine umayyatu dan abu salti zai daga cikin manyan mawaka na sakifa wanda yake yaban saifu ibn ziyazin eh sarkin yaman bayan ya sami nasara a wajen korar runduna daga cikin garinsa to yake cewa yake cewa da shi tilkal makarimu wannan nan ka girmama girmami laqa bani min labanin ba wai kwarre ne na nono ba wayannan kwarren nono shi ba juma'in wanda aka cuɗanya su da ruwa fa'ada ba'du abwala sai suka zama bawali bayan nan wato mutumin da ya sha nono bayan an ja lokaci ai zai bawali to kaga tace fa adawa da ba sai suka zaman to bawali ba wai sai suka koma bawali ba tunda ai ba bawali ne ba sannan ya koma nono sannan kuma ya dawo bawali ba haka bane ba dama nono ne tsaba sai kuma ya koma bawali shine abin da yake nufi wa ma kana qablu kadhalika dama can kuma ba bawali bane ba nono ne to fa in qulta fa ma ma'ana qawlihi to har ila yau dai alƙali na sake bincikawa a cikin alƙur'ani Mm.
to idan an tunda an ce annaba ba su taɓa yin wani abu wanda yake da alaƙa da shirka ko wani abu ba na'am to ai ga wata aya kuma na'am idan an ce me ma'ana faɗin Allah wa wajadaka ballan fahada na'am mm.
فليس هو من الدلال الذي هو الكفر imam alkali yace to abdalalu anan da aka ce ballan ba ana nufin dalalun da shine kafirci ba إلا ضالا wasu malaman suka ce wa wato ballan abinda ake nufi ballan din nan wato mai neman annabta ko kuma wanda ba- wato ya wato ya nemi annabta ma'ana wanda Allah ya bashi annabta kenan fa da ka ilaiha to sai Allah ya shiryar da kai zuwa gare ta ita annabta din na'am qalahu at-tabari imam tabari ne ya faɗi wannan wasu malaman suka ce wajadaka bayna ahli ad-dalal fa Allah ya same ka a tsakanin ma'abota bata sai ya kiyaye ka daga cikinsu wahadaka ya shiryar da kai zuwa ga imani har ma zuwa shiryar da su a tarnin wannan daga wajen imamun suddi da wannan da ya ba ɗaya ba ko aka ce a abin da ake nufi ballan an shari'a tika kana neman shari'a ka ma'ana baka san shari'ar taka ba sai Allah ya shiryar da kai zuwa gare ta والدلال ها هنا kaga abin da ake nufi a nan wajen التهجد shine ɗimaucewa ولهذا dan haka ne- صلى الله عليه وسلم يكلو بغار هراء dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin wato khalwa a kogon hira في طلب ما يتوجه a cikin neman abin da zai fuskantu da shi إلى ربه zuwa ga ubangijinsa يتشرع به ya kuma shar'antu da shi حتى هداه har sai da Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci قال معناه البشري malam kushairi ne ya kai to ma'anar haka وكيلا wasu malaman suka ce لا تعرف الحق ma'anarsa baka san gaskiya ba وهداك to إليه sai Allah ya shirya da kai zuwa gaskiyar وهذا مثل قوله تعالى wannan shine misalin fadin Allah ta'ala وعلمك ما لم تكن وعلمك ما لم تكن تعلم ما له علي علي بن عيسى عيسى الروماني النهوي ne ya faɗi wannan قال ابن عباس Abdullahi bin Abbas yace لم تكن له دلالة معصية ba wato samsam bala- balala na tarko aula bai kasance ga annabi ba قيل هدى wasu malaman suka ce hada din nan أي بين أمرك بال- ya bayyana lamarinka bil barahin da dalilai وقيل wakila aka ce ووجدك ضالا eh wato Allah ya same ka sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ka riga ka bata bayyana makkah wal madina نعم bata irin na kaje gari guri ka bata shi da abin da ake nufi tsakanin وهداك maka إلى to sai Allah ya المدينة shaida kai zuwa Madina وقيل المعنى kila aka ce a ma'ana ta ma'anarsa وجدك Allah ya samar da kai ضالا.
sai ya shirya da bata ce albarkacinka وعن جعفر بن محمد an kamo daga Jafar Sadiku dan Muhammad al-Bakiru ووجدك ضالا eh wato an same ka wato mai tsananin soyayya أما بشير afsa soyayyar nan tawa gare ka tun fil azal أي لا تعرفها eh ma'ana baka santa ba فمننت عليك sai ne maka baiwa da sanin wannan soyayya tawa وقرأ الحسن بن علي Al-Hassan bin Ali ya karanta ووجدك
lun ضالا fahada فهدي eh yace ai oh da ka balun eh ya wato balu ne isa me ka ya rasulullahi fahada sai ya samu shirya ba ta ce ne ya same ka sai kawai shirya saboda kai ya rasulullahi أي تداعي ma'ana ya shiryu da kai وقال ابن عباس malam hadawu ya fada ووجدك ضالا yace ya oh da ka ballan me ma'ana balu أي محبا ma'ana me sanin لمعرفته.
me me- me soyayyar saniya نعم eh والضالون idan an ce abbalu to masoyi ake nufi كما قال irin yadda Allah ta'ala ya faɗa a haƙƙin annabi yaquba likal qadim ayan haka suka ce masa kana nan da cikin tsananin soyayya da kake wa annabi yusufa ah to lokacin da ce ga wato ah, ni ina jin inni la ajidu riha yusufa laula an tufanni duni eh ina jin kanshin annabi yusuf ba ba dan ka kuce tsufa ya kama ni ba eh suka ce ka innaka talafi da zaka gani har yanzu cikin wannan soyayya da kake masa tana nan eh to ma- أي محبتك ma'ana soyayyar nan taka alqadimati tsohuwa ولم يريدوها هنا في الدين a nan wajen ba suna nufin wai wato ta addini ba نعم Mm.
إذ لو قالوا ذلك في نبي domin da za su faɗa ka a cikin annabin Allah كفروا da duk sun kafirta baki daya مثلوا عند هذا misalin wannan a wajen abu inda hala a- a- mm, قوله shi ne faɗin Allah ta'ala إنا لنضيع في ضلال مبين inna la nariha fi dalalin mubin ita wato matar sarki kenan نعم ana ganta cikin balal نعم wato ana ganta cikin soyayya mubin soyayya ai mahabba ai ma'ana soyayya bayyananniya qala al-junaydu malam junaidu wato abul qasim ya faɗa wajadaka mutahayyiran Allah ya same ka mai jima cewa a cikin bayanin abin da aka saukar zuwa gare ka da ka li sai bayani Allah ya shirye da kai dan bayani na sa qawlihi kama faɗin Allah ta'ala anzalna ilayka dhikra la wa anzalna ilayka dhikra ai zuwa ƙarshen aya wakila wakila aka ce wa wajadaka Allah ya same ya same ka babu ɗaya da ya san ka da annabta har sai da ya bayyana ka to sai Allah ya shirye da masu arziki bika albarkacinka ولا أعلم أحدا قال من المفسرين إيه.
شهد أن لم imam alkali kenan إيماني.
sai da ya kawo da ma'anoni ma'anoni guda goma sha hudu yanzu nan an faɗa guda goma sha uku akan balu ɗin nan ba ana nufin taɓata ba Na'am.
ga shugaban halitta eh to yanzu nan gaba kuma zai kawo ta sha sha hudun kaga bakwai bi kenan Mm.
وكذلك إمام القاضي يتي- موسى عليه السلام قوله eh imam alkali ce wala a'lamu ahada ni ban san wani mutum ɗaya ba ƙala da ya faɗa daga cikin malaman tafsiri fiha ballan al imani cewa ana nufin balu ne balalu ne na barin imani Na'am.
duk malaman tafsiri ba wanda ya faɗi wannan magana Mhm.
وكذلك في قصة موسى haka nan a عليه cikin السلام kisan nan ta annabi Musa alaihi salamu قوله da ya ce فعلتها إذا وأنا من الضالين eh fa'altu ha'idan wa ana min ad-dallin أي من المخطئين ma'ana daga cikin mukhdiina شيئاً masu yin tarko aula masu yin abu بغير ba tare da nufi قصد.
ba قال ابن عباس malam ibnu arabata shi ya faɗi wannan وقال الأعمى malam azhari ya faɗa daga cikin jagororin nan na arabiya mai tazibul lugati معناه yace ma'ana ta sa minan nasi na daga cikin masu mantuwa قد قيل ذلك haji ga an faɗi wannan nan ka a cikin faɗin Allah ta'ala وجدك ضالا فهدي eh to ka gani ناسيا to wannan shine ma'ana ta goma sha hudu o da rika ba wallan fa hadisin nan ma'anarsa nasiya Na'am.
eh manzala an same shi mai mantuwa to kuma daga nan sai aka daina mantuwa baki daya Mm.
كما قال الله irin yadda Allah ta'ala ya faɗa أن تذل إهديهما Mm.
فإن in fata قلت zaki eh wato yan yan tazilla idan ma fata zaki idan mulkura eh kaga nan tazilla idan ma ɗaya ta manta Na'am.
shine abin da ake nufi to فإن قلت idan ka ce وما معنى قوله me ma'ana faɗin Allah ta'ala ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ma kunta tadrimal kitabu wala liman جواب to kaga amsa anan أن السماء cewa imamu samarkandiya ya fada ya ce ma'ana ta sa ما كنت تدري قبل الوحي e أن ma تقرأ gabanin القرآن ai maka wahayi baka san ka karanta alqur'ani ba ولا كيف تدري sannan baka sanya zaka kira halitta zuwa imani da Allah ba وقال بكر القاضي bakaru dan alawul qadi ya faɗi kasarnin wannan قال ya ma ce ولا الإيمان الذي هو e الفرائض haka nan baka san ولا imani ba wanda shine farallai da hukunce hukunce قال yace وكان قبل مؤمنا annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance gabanin nan mumini ne da kada ta Allah ثم نزلت الفرائض sannan sai ga farallai sun sauka wannan da bai san lam yazkun yadri biha qablu wanda bai san su ba kafin nan na'am fazada bit taklif to sai manzo Allah ya ƙara imani da kallafa masa da aka yi wannan shine zai kyawun fuskokin fasarar wa wannan in qulta fa ma ma'ana to idan ka ce me ma'ana fadin Allah ta'ala wa in kunta min qablihi la min al-ghalib wa in kunta min qabli la min al-ghafilin fa alam kai sani annahu laysa bi ma'ana qawlihi eh ka sani ma kai tsaye baya daga cikin irin ma'anar fadin Allah da yace
والذين هم عن آياتنا غافلون wallazina hum an ayatina ghafilun قال حكى أبو عبد الله bar dai abu abdullahi al-harawiyu ya kaito أن معناه cewa ma'ana ta sa من الغافلين lamin al-gafilina game da wato wanda suke rafkanannu عن قصة a saki sannan ta annabi yusufa إذا لم تعلمها domin dai baka san wannan kissa ba إلا بوحي sai da muka yi wahayi gare ka وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شيبة to haka nan ma hadisin nan da usman dan abi shaybata dan uwan wato mai musannaf ko نعم eh wato ibn abi shayba نعم to wanda usman yake rawaitowa نعم بسندي عن جابر رضي الله عنه ya rawaito da isnadinsa daga jabiru Allah ya kara yadda gare أن shi النبي صلى cewa الله manzon Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama كان يشهد مع المشركين مشاهدهم eh wai ya wai annabi ya kasance wai yana halartar wai mashahad m- mahalarta tare da mushrikai wai.
فسمع ولكين كلفه Eh, sai- وأحدهما يقول لصاحبه wai sai ji mala'iku biyu a bayansa ɗaya yana faɗa ga ɗan abokin nasa yana cewa اذهب حتى تقوم yana خلفه cewa da shi ka je har sai ka tsaya bayansa فقال sai ma الآخر ɗaya wai sai ɗaya mala'ikan ya ce كيف أقوم خلفه ya ce wai ya zan tsaya a bayansa وآله بالإسلام الأسلام Eh, wai bai daɗe da wato dawowa daga wajen al'asinamu ba فلم يشهده wai أحد.
wai daga ranar bai ƙara zuwa ba Mhm.
هذا حديث eh wannan abin da sai ake cewa wai wai saboda kowa ya san wai ƙarya ce yawwa to saboda haka wannan hadisin ƙarya ne kaulan wahida نعم eh أنكره manzo Allah sallama أحمد بن حنبل tun جداً.
kafin tun kafin aiko manzon Allah ai mun karanta a baya alƙali lokacin da wani yake tambayar sa dal- dallata da uzza annabi ya bata rai ce kakka kakka kare min magiya da su fama abghadtu shay'an bughdahuma ban taba kin wani abu a duniya irin su ba to saboda haka za a ce an je ya je ya har ya je bauta ba yi ba kuma da an yin ai maganar da muke ta faɗa da suke nan da tuni su Abu Lahab da Abu Jahl sun ce to ai da kai kana yi eh to أنكره أحمد بن to wannan حنبل hadisi جداً.
Ahmad dan Hanbali inkarin sa kwarai وقال هو موضوع yace ƙarya ne wannan hadisin yawa أو شبيه ko kuma mai kama da maudu'i in an ce hadisi maudu'i to hadisin ƙarya kenan shi kuma baya halatta ka faɗe shi kai shiru hadisi da'ifi ko mai raunin sa ya halatta ka faɗa kai shiru amma idan ya zama maudu'i ne to wannan wajibi ka sanar sharru da'if al-khabar al-mawdu'u al-kadhib al-mukhtalaq al-masnu' eh wanda aka kirkira eh wa qala darqutni وقال الدار imam ad-darqutni ya fada وقالوا إن ana cewa عثمان وجم shi في sai shi الزنا Usmanu dan abi shebata shi ya wahami a cikin shi kansa Usmanun ma akwai mutantama a kansa eh mukhtalafun ne fito suke wasu sun ce amintacce ne wasu sun ce ba amintacce bane ba eh bare kuma yanzu ya hada ya rawaito wannan hadisin ba zai zama amintacce ba to والحديث بالجملة Imam Al-Ghali ce shi منكر wannan hadisin a jumla baki daya munkarun abin ki ne غير متفق sam sam ba hadu akan isnadin sa ba ولا يلتفت saboda haka ba a waiwaye ma zuwa gare shi والمعروف عن النبي to ga maganar nan ma sanannen abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da alayan anhum hilafuhu inda ahlul ilm sabanin haka ne a wajen malaman ilimi نعم من min qawlihi قوله na daga abinda manzon Allah ya ce وجدت إلي yace الأسنان tunda na tashi aka tsiyar da gumaka zuwa gare ni mm to ai ai, gunki ma idan annabi ya zo kusa da shi faduwa zai أيوة.
eh wallahi ba zai iya zama ba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gunki ya ji ya fadi balantana kuma a ce annabi ya zo kusa da shi ja alhaq wa zaqal batil ta hutar da mu lokacin da aka fito makata annabi nuna su dinga yi kawai da sandarsa kawai sai ga ya fadi bayan kuma gashi a ƙasa an sa musu karafa an sa bakin karfi an daure ba dama shekara da shekaru a haka amma annabi ya ce za alhaq wa zaqal batil sai ga gunki ya fadi ta baya in ta baya ne annabi ya nuna shi ya- ya fadi ta gaba eh wa lokacin da ina wajen hajjin sajiya ai an taba neman annabi an rasa eh wasu ma sun fasara wannan wajen daga ballan din da wannan an nemi annabi an rasa shikenan za ka ce to a je a nemi bokaye na wannan lokacin su ne malamai a je ya za a yi a yi addu'a sai shi wanda ya jago- jagoranci abin aka tafi da shi wajen wani gunki wai za a je a roƙe shi ya nuna inda annabi yake shi kenan aka tafi da ita halimar sadiya din aka ana zuwa sai mutumin yake ta bambadanci ga gunki yawwa irin yadda suke yi Ro- muna muna so ka taimaka wani bawa ne bawan Allah ne aka zo da shi daga makka an neme shi a rasa mai suna sai ya manta sunan sai juya sai ke ce mata ya ma sunansa sai ta ce muhammadu ai tana cewa muhammadu kawai shi gunkin nan sai kif sai fada kasa eh to kaga sai sai malamin gunkin bokan sai ce a wannan dan dan naki babban ne eh wannan gunkin ba zai iya ba sai ya tafi wani gurin kuma to to haka manzo Allah yake mm وقوله في الحديث da fadan sa a cikin ɗaya hadisin wannan da ummu aymana ta rawaito حين كلمه أمه Yayin da- وأبوه في حضور بعض yayin da amman nan nasa ya yi zance da annabi sallallahu alaihi wasallama da alayensa a cikin halartar shashin idinsu وعزموا عليه har aka ringa yi wa annabi magiya cewa ya zo ya raka su بعد كراج bayan wato annabi ya ki wannan nan ka وخرج معهم manzo Allah ya fitar da su a cikin firgiti wa raja'a mar'uban sai ga manzo Allah ya dawo wato a cikin wato makirkita sallallahu alaihi wasallama fa وقال qala manzon Allah yace كلما دنوت منها من سنة yace duk lokacin da na kusanci wani gunki تمثل لي شخص kawai sai in ga wani mutum fari ya bayyana gare ni mai tsayi يسير yana yi min kwarmato yana cewa wara aka koma baya ما تمثل kakka shafe shi وما shahida lahum لهم عيدا tun daga ranar bai ƙara zuwa idinsu ba a wannan a wannan lokacin dama shine na farko kuma shine na ƙarshe نعم Mm.
وقوله في قصة بهيرة da faɗin nan nasa a cikin kissan nan ta bahira إذا استعرف النبي Yayin da- صلى الله عليه وسلم بالله eh yayin da shi bahiran ya zo ya wato shi mai wata nasaranci ne ya zo ya rantsar da manzon Allah yana masa magiya dallata da uzza yayin da ya haɗa shi a hanyar sham a cikin tafiyan nan tasa tare da amman abu ɗalibi a lokacin manzon Allah yana mai yan shekaru kaga ma- ma- ma'ana ba ma zo lokacin annabta ba kenan to shi wannan bahira din ya ga alamomin annabta tare da manzon Allah فاختبره بذلك eh to so da haka fakata barahu sai jarrabu manzon Allah da haka نعم إيه.
وقال له النبي صلى الله عليه to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi لا تسألني بهما kar ka kare min magiya da wani lata da uzza نعم فوالله na rantse da Allah ما أبغلت شيئا قد ban taba kin wani abu a duniya ba irin su wani eh wayannan lata da uzza ba ba- ba abin da nake ki irin su فقال له بهيرة to sai bahira ya ce da shi فبالله to إلا ما to in ne ma magiya da Allah ka ba da labari أما أسألك amsa عنه.
abin da zan tambaye ka akan sa قال to sai manzon Allah ya ce da shi سل عما بدا to yanzu da ka ce Allah faɗi duk abin da kake so tambayi abin da kake so a baka amsa Mm.
وكذلك المعروف من سيرته صلى الله to haka nan abin da yake sananne na ga tarihin manzon Allah sallallahu to kaga wannan bin nasiha kenan bin bin bin umarni na mahaifiyar manzon Allah kenan ko fallaha an haka anil asnama da ma sai masa wannan kafin Allah ya karbe ta take ta ga manzon Allah eh to kaga ina magana bautar bautar gunki ko wani abu da wajen yayin manzon Allah eh kuma da ma hadarin irin wannan zantukan kenan fa Ah, to annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa kullu mauludin yulad al fitra duk abun haihuwa akan sunna ta Allah ake ake ake haifarsa yawa illa anna abawahi yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani eh sai dai iyayensa su mai da shi ba yahudi ko ba nasari ko majusi to shi manzo sallallahu alaihi wasallama idan ka ce iyayensa ga yadda suke to shi kuma ya yi kenan kafin annabta kaga abin zai zama da hatsari Allah ka kiyaye mu to yake haka nan al-ma'ruf min sirati sallallahu alaihi wasallama abin da yake sananne a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mhm wa tawfiqin lahi lahu ko da kuma yadda Allah ta'ala ya masa game da katar annahu kana qabla nubuwati yukhalifu al-mushrikina eh shi a manzon Allah tun kafin ma annabta dama yana saba mushrikai eh في sai وقوفهم a tsayawar da suke yi بمزل فتى في العين idan an zo aikin haji sai su je muzdalifa نعم sai su je wannan gurin wai su anan za su yi tsayuwa arfa su نعم fa kana yajibu huwa to shi manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wasallam sai tafi arfa shi kadai zai tsaye wasa a can لأنه كان موجودا domin dai nan ne inda annabi Ibrahim alaihi salam yake tsayawa fasali kenan da ka rabe mana قال القاضي أبو الفضل alqazi abul fadl ya faɗa Allah ya gama da kasar gare shi قد بانت ما قدمناه To ya gabata.
والأنبياء في التوحيد kudirin annaba cikin tauhidi ya bayyana da abin da muka gabatar da shi da imani da Allah da wahayi واسمتهم في ذلك على ما بين da kuma ismar da Allah ya ba su a cikin abin da muka bayyana shi وأما ما جاد الباب amma abin da ya wananci wannan babi na da kudurin zuciya zukatansu فج- فب- فجم- jima'uha abin da ya tattare ta أنها مملوءة cewa zuciyoyinsu a cikawa da ilimi ce da yaƙini a bisa jumla baki daya أنها kuma cewa ita ta tattaro na daga sanin ubangiji da ilimi في أمور الدين da al'amuran nan na addini da lamarin duniya ولا شيء فوق irin abin da babu wani abu barbushinsa ومن طالع الأخبار wanda ya tsinkaye na labarai واتنا بالعديد ya kula da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama تأمل ما قلنا ya lura da abin da muka faɗe shi Wajajahu.
zai same shi mustaukan cikakke وقد قدمنا منه في حق نبينا صلى الله عليه hakika mun gabatar a wato daga cikin sa hakkin annabi mu sallallahu alaihi wasallama الباب a babi na hudu أول اسم farkon kismi na daga wannan littafi ما ينبه على abin da zai fadakar absa abin da ke bayan sa إلا أن أعوان sai da cewa halayensu a cikin wayannan ilimai tana sassabawa أما ما تعلق منها بأمر الدنيا amma abin da yake yara ta daga cikin ta daga lamarin duniya فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة ba a tarɗanta wato kiyaye wato isma ba a cikin hakkin annabawa عدم معرفة الأنبياء eh na cewa annaba i zamanto ba su san wani abu na duniya ba نعم aw itiqadiha ko kudurin abin da ya shafi duniya la kira bima hiya alayhi ko su kudarce wani abu sa- sa- sa- sabanin yadda yake wala wasma alayhim fihi wannan kuma ai babu aibu a cikin sa domin himmomin annabawa, tara ta ne da lahira da labaran nan na lahira da lamarin nan na shari'a da dokokin shari'a da al'amuran nan na du amma al'amuran duniya kuwa tubadu ta kishiyanci al'amuran lahira sabanin wasunsu wanda su ne 'yan duniya الذين يعلمون الظاهر من الآيات الدنيا إيه.
وعن الآخرة هم غافلون eh wanda Allah yake ba da labari cewa ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum an lahirati mugafiluna eh sune sune ah, kafirai ko نعم wanda ake cewa idan kaga sun yi kokarin su yi abu bai yi ba to shine abin mamaki eh alamtar kufar alfirinji wa kaifa hum ma al'in bil akwan shar al wara kufara kamar da shehu Usman da Mahaliki ba a cikin ra'iya mm kama sanu bayyana fi hadha hadha fil bab sani kamar da zamu bayanin wannan a cikin babi na biyu in Allah ta'ala ya so ولكن sai dai cewa shi لا يقال ba a cewa لا يعلمون شيئا ba san wani abu ba na daga lamarin duniya فإن ذلك يؤدي إلى domin ka ce annaba ba san komai duniya ba to wannan zai bayi zuwa ga rafkana والبلي da kuma jingina wauta zuwa gare su وهم المنافقون alhalin ko su tsarkaka ne gabanin haka ولقد أرسلوا bari dai an turo annabawa ne zuwa 'yan duniya وقل للوسيا sannan an yi musu ratayen gyaran al'amarin duniya mutanen duniya وهداية da shiryar da su والنذر في مساره da tsokaci cikin masala addinin su da duniyar tasu وهذا لا يكون to kaga wannan ba zai kasance ba tare da rashin sani da daga lamarin duniya da gaba daya kaga halayen annabawa da tarihinsu fi hadal babi a cikin wannan babi abu ne wanda yake sananne kaga sanin su da wannananka gaba ɗayansa to abu ne wanda yake mashhuri وأما إن كان هذا العقد amma idan wannan kudurin ya zama مما يتعلق بالدين daga abin da yake ratayuwa da addini ne فلا يسوغ من الناس to ba zai inganta daga annabi ba sallallahu alaihi wasallama إلا العلم sai sani da shi ولا يجوز عليه جهله sam rashin sanin haka bai halatta ga annabi ba جملة jumlatan baki daya domin domin dai cewa shi- domin dai wannan nan ka ba zai wufanta ya zamanto wahayi ya tabbata gare shi daga Allah ba to wannan ko kokonto ba zai inganta daga gare shi ba amsa abin da muka gabatar da shi to yaya kuma za a ce wai bai zama bai sani ba wala tala la wani ilmu bar dai ilimi na kankancewa ya tabbata gare shi aw yakuna fa'ala zalika bil jihad ko kuwa ya zamanto annabin ya aiwatar da haka da istihadi na sa bima lam yanzil a cikin abin da ba saukan madda wani abu ba ala al qawli amsa dora magana tajwiz da halatta aukuwan nan na ijtihadi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ka ala qawli al afsafa da nan na malamai muhajjikai wa ala mubtada hadith ummi afsa hukunta hadisin nan na ummu salama Allah ya kare yadda gare ta Inni- cewa ni inna ma aqdiba ina yin hukunci ne tsakanin ku da ra'ayina a cikin abin da ba saukan man da komai ba cikin sa Karrajahu amintattu ne suka fitar da wannan hadisi Wajen sato a tarabatarin.
da kuma kamar kisan nan na usara badarin wato asara badarin Na'am.
eh mayaka wato ribatin na badar wanda Wajen- na'am.
wanda Allah ta'ala ya umarni cewa ma kana lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard eh wannan shine abin da ya faru kenan a cikin badar lokacin da sayyidina abubakar ya nuna cewa a karɓi fansa daga hannunsu a kyale su saboda yan uwa ne kuma a mafi yawancin su akwai alaka ta jini da sauransu a cikin sahabbai saboda a karba a kyale su wannan kudin a samu karshe da su ranar yaki na gaba sayyidina umar ya ce a ya rasulullahi ni abin da nake gani a kama su a karkashe su baki daya har sai kasa ta yi karni da jininsu eh saboda sun cutar da addinin Allah sun cutar da bayan Allah har sai da suka fitar da kai daga cikin garinka ya rasulullahi saboda kan ina ganin a kama su a karkashe in ma ana ganin kada wani ya ji zafi an kashe masa dan uwa to dinna muna da yan uwa ko a bashi dan uwansa ya kashe da kansa dan Allah ya san cewa addini zamu yi aiki kawai ba wata magana eh Wala in lilmutakallimin.
da kuma izini ga wanda suke masu mutakhallifina wanda suka zama sun yi takhallufi ba su yaki ba Ala rayi ba zai.
a ra'ayin wasu su Wala ya kono aidan.
to ba zai zama to ba har ila yau Ma ya taƙi da homin ma ismiruhu ijtihaduhu.
eh abinda wato abinda yake kudirin shi ba zai zama to ya saba da wannan ba Na'am.
Mm.
Wata yi illa haƙan wata yi han.
sai ya zama to hakan gaskiya wasu yayin kuma sai ya zama to ingantacce هذا هو الحق الذي لا يلتفت wannan shine wato gaskiyar da ba za a yi waiwaye zuwa sabanin wanda ya saba cikin sa ba ما جاز عليه الخطأ na daga wanda wato ya halatta alkhada wato tarku aula fil ijtihad a cikin ijtihadi na annabawa نعم mm.
لا على القول ba a bisa ɗora magana da katartar da musaidai ba wanda shine gaskiya kuma shine katari inda na a gurin mu ولا على القول الآخر ba kuma a bisa ɗaya faɗin ba بأن da cewa ita gaskiya tana bangare guda ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye shi ba zai tarko aula ba a cikin ijtihadi na sa na shari'a ولأن القول sannan cewa shi faɗi a cikin kuskurantar da mujtahidai إنما هو بعد ai wannan ya tabbata ne bayan tabbatuwar shari'a ونذر النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma tsokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijtihadi na sa إنما هو في kada shi cikin abin da ba saukar gare shi ba saukar da komai bane ولم يشرع له ba a shar'anta masa komai ba kabul gabanin nan هذا فيما عقد عليه النبي صلى الله عليه wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kulla zuciyarsa akai fa amma ma lam yataqir alaihi qalbu amma abin da zuciyarsa ba zama- ba zama ya kulla akai nasa ba na daga al'amuran nan na sababbin zuwa a cikin shari'a to annabi ya kasance bai zai san wani abu a cikin ta ba awwalan da farko sai abin da Allah ta'ala ya sanar da shi wato wani abu bayan wani abu har sai ilimin gaba ɗayanta ya zama ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai da wahayi daga Allah ko kuma wani izini gare shi ya zama to an sharanta masa a cikin wannan nanka sannan ya hukunci da abin da Allah ya haska masa wani lokacin sai ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana jiran ai masa wahayi a cikin da yawa daga haka sai dai cewa annabi bai tafi gidan rahama ba har sai da ilimin gaba ɗaya ya zama ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama وتقررت معارفها لديه eh sannan sanin ta ya zama ya tabbata gare shi على التعجيل a sadance na hakika ورفع الشك da kuma ɗaukace kokonto da kai kawo وانتفاع da korewar rashin sani وبالجملة a jumla baki ɗaya لا يسوى منه الجهل بشيء rashin sani ba zai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wani abu na daga rabe-raben shari'a الذي أمر wannan da aka yi masa umarni cewa ya kira zuwa gare shi لا تسوى دعوته ila mala don ba zai yi annabi ya kira zuwa abin da bai sani ba وأما ما تعلق بعقده amma abin da ya rataye da kudurin zuciya ta sa من ملكوت na daga sarautar nan ta sama wal ardi da kasa وخلق الله da yadda Allah ta'ala ya hali- hali- halitta halittan Allah وتعيين أسماء da ayyana sunayen Allah wanda sai kyawawa da ayoyin Allah masu girma da al'amuran lahira وأشراء da alamun na sashen alkiyama da halayen yan aljanna Allah ka sa mana ciki آمين والأشقياء da kuma halayen yan wuta Allah ka kiyaye mu آمين وعلم ما كان da sanin abin da ya kasance da abin da zai kasance ما لم يعلم na daga abin da wani bai san shi ba sai da wahayi وعلى ما تقدم to shi ma ya tabbata a bisa abin da ya gabata أنه na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin kiyayewa ne fi cikin sa لا يأخذه بما ألم منه شفقة wato kokonto babu yana riko nasa a cikin abin da aka sanar da shi ولا ريب ko kuma kai kawo بل هو في على bar dai shi a- yana nan a bisa gayan nan na sakankan cewa لكنه sai لا dai cewa shi له العلم ba sharranta masa sani ba جميع da gaba ɗayan rarrabe-rarraben wannan ka وإن كان عنده من علم ذلك ko da ya zamanto akwai wani ilimi na na- wato ne daga ilimin wannan ka ما ليس عنده a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da babu shi a wajen gaba ɗayan mutane قوله صلى الله عليه saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama إني لا أعلم إلا ما علمني ربي ni ba abin da na sani sai abin da Allah ya sanar da ni ولقوله kuma dan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولا قدر على قلبي a cikin aljanna Allah ya tanada wa muta mato bayan sa salihai abinda babu shi bai da- bai da sa cikin zuciyar dan adam ba ولا تعلم نفس ما أوصي لهم من قرة Allah ya ce أعين.
fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun وقول موسى للخدري da faɗin annabi Musa ga annabi Haliru هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda قوله صلى الله عليه da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama أسألك Ya Ubangiji ina roƙonka da sunayenka al- alhusna kyawawa وأعلنت من minha wa ma lam a'lam abinda na sani min ha daga cikin ta wa malama alam da abinda ban sani wa ba qawlihi da fadan manzon Allah sallallahu da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka ina roƙonka da kowane suna da sammai ta biyu suka ka ambaci zatin ka da shi aw ista'tarta bihi fi ilmi ko ka kabarin kinta da shi a cikin ilimin gaibi inda gare ka wa qad qala Allah Allah ta'ala ko ya faɗa wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa fawqa kulli zi ilmin alim qala zaid zaidu dan aslama ya faɗa da wani nasa hatta yantahi ilmu ila har sai ilimi ya cike zuwa ga ubangiji kaga wannan yana daga cikin abin da babu buya cikin sa domin dai wato ababan sanin Allah ta'ala ba mai kewayewa da ita babu kuma tikewa gare ta hada hukumu abdin nabi sallallahu alaihi wasallam imam alkali ce wannan shine hukuncin kudirin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tauhidi da shari'a da ilmai da al'amuran nan na addini fasali ke yanda ka rabe mana kai sani cewa ita al'ummar ijaba ta hadu ala hikmatin a sa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne daga shaidan wajibati min kuma Allah ya kiyaye shi wato ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallama daga shaidan la fi jismi ba ma a jikinsa ba da nau'i nau'i na cutarwa la alaka ba zai iya zuwa tuntuntuninsa ba wa tawisi ya kawo masa wasu wasi wa qad akbarana al-qadir hafiz alƙabi alhafiz abu aliyun ya zantar da mu Allah ya jin kai gare shi قال حدثنا ابو الفضل بن كيسان yace abul fadl dan hairuna al'adar ya zantar da mu قال حدثنا ابو بكر yace abubakar al-barqani ya mana hadisi da wani nasa قال حدثنا ابو الحسن yace abul hasan ad-darqutni ya mana hadisi قال حدثنا اسماعيل yace isma'il بن جعفر.
ash-shaffaru ya mana hadisi قال حدثنا عباس الترمذي yace isa turqufi ya mana hadisi قال حدثنا محمد بن لوط yace muhammad dan yusuf al-farbari ya mana hadisi قال حدثنا سفيان Shi Sufiyanu ya zantar mana, shi kuma daga Mansurin, shi kuma daga Salim dan Abul Jadi, shi kuma daga Masaruk عن al-Ajda'i, عبد الله shi kuma daga Abdullahi dan Mas'udin, قال yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ما منكم من أحد babu ɗaya daga cikin ku إلا وكل به قرينه من face an wakilta masa tagonsa daga cikin aljanu وقرينه da kuma tagonsa daga cikin mala'iku قالوا sahabbai suka ce وإياك يا رسول الله har da kai ma ya ma'aikin Allah قال manzon Allah yace wa iya ya haddani ولكن الله sai dai Allah ta'ala عليه ya taimake ni akan tagonnawa na aljanu fa aslama sai ya musulunta وزاد غيره wannan sako ya kara daga mansurin ولا يعمر yace baya umarta ta sai da alkhairi وأنا عائشة an kamar ga na Aisha da malan wannan hadisi رؤيا an rawaito
فأسلم fa aslamu sai in kubuta da yau min nan ban ma أي فأسلم أنا منه ai ma'ana ni sai in kubuta daga gare shi وجاء بعضهم هذه الرواية wasu daga malamai sun inganta wannan riwaya ya kuma rinjayar da ita an rawaito fa aslama eh, sai sai musulunta yana bin wannan tagon nasa cewa ya turu daga halin kafirci nasa ya zuwa halin musulunci sai ya zamanto baya umarci gare ni sai da alkhairi kamar yadda mala'ikan yake wanda wannan shine zahirin wannan hadisi wasu daga malaman sun rawaito a anani alaihi fastaslama sai ya miƙa wuya
alkazi Alƙazi Abul Fadl ya faɗa, Allah ya gamlakatar gare shi فإذا كان هذا حكم الشيطان to idan wannan ya zamanto hukuncin shaidani sa وقرينه kuma wato tagon nan nasa المسلط على wanda yake abin بني salladawa آدم، kan bani adam فكيف بمن بعد to yaya ga wanda ya nisance shi ولم يلزم bai lazumci abokantaka ta sa ba ولا أقدر ba a ba على shi iko a sa kusantowa da gare shi ba وقد جاءت الآثار Hakika hadisai sun zo da yadda shaidanu suka fi su bujiro gare shi في غير موضع a gurare ba ɗaya ba رغبة في رفاع نوره saboda kwaɗayin wato buce haskensa وإماتة نفسه da kuma buce ransa وإذكار شغل da shigar da wani shagali gare shi yayin da suka ɗebe ya kauna daga halakar da shi sai sai suka juya suna tabaku kamar yadda ya buzo gare shi a cikin sallah ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama shi ya ribace shi ya zo a cikin hadisi ingantacce sai da na Abu Hurairah Allah ya kare yadda gare shi yace daga Annabi sallallahu alaihi wasallama hakika shedan ya bujiro gare ni Abdurrazzaq as-Sanani ya faɗa yace a cikin suran nan ta mage sai ya kawo hari gare ni zai yanke sallah ta inji Annabi to sai Allah ta'ala ya bani iko a kansa sai sai na kama shi na shaƙi shi annabi ya ce hakika na yi him na ni na niyan daure shi zuwa wani al'amudi har sai kun waye gari kowa ya duba zuwa gare shi to sai na tana faɗin nan na dan uwana annabi Sulaimanu rabbi gifirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di har zuwa karshen aya to sai Allah ya maida wannan shedani ya zamanto tababbe ya bu a cikin hadisin nan na Abu Darda'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Eh. hakika makiyin Allah Iblis ya zo min da wani kyastu na wuta wai zan zai sanya shi a cikin fuskata to Annabi sallallahu alaihi wasallama kuwa ina cikin sallah sai ya ambaci ta sai ambaci neman tsarinsa da Allah daga gare shi da yadda wato annabi ya la'ance shi annabi ya sai ne nufin zan kama shi sai ya ambaci kasar nan abin da ya gabata sai suna addu'ar dan uwana annabi Suleiman manzon Allah ya ce wallahi ba dan haka ba da waya wayi gari abin daurewa wildan da ya wato yara na mutanen Madina sun dinga wasa da shi to haka nan ma a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Isra'i da yadda da yadda Ifritu ya dinga neman sa wato kakkafan aljanu ya dinga neman ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanarin da wani kyastu na wuta shi ma sai malaika Jibrilu ya sanar da shi abin da zai tawizi da gare shi imam maliku ya faɗe shi a cikin muwadda yayin da shaidan bai sami iko a wasa cutar da manzon Allah ba da mubasharan nan ta sa to sai sababin yawa to sai ya dinga wato tsanantuwa bari ya wato haɗa kai zuwa abokan gaba na shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar ƙariyar nan tasa tare da ƙurayshawa a cikin game kai da suka yi za su yi butanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda shedan ya zamanto ya surantu a cikin sura ta wato tsohon najin wata marra kuma a yakin badar ne a cikin suran nan na suraqatu dan maliki dan ju'shumin وهو قوله eh shine fadan sa da yake cewa وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم على آية eh Allah ya ce yake ba da labari wa iz zayyana lahum shay'an amalahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarul lakum wato yana gaya musu su a lokacin shaydanu da za a yi badar rana irin ta yau aka yi shi ranar 17 ga wata na rabiul awa na na ramadana sannan kuma har ila yau kamar yadda aka sani a ruwan jikin mutane ya fara konewa eh azumi ga yadda ya zama ga kuma rana irin ta makka ba irin ta mu ce ma ta Najeriya ba ko to a haka aka yi to amma duk da haka da aka fito a manzo Allah sallama tunda Allah abin da yake cewa wa idza ilaykum Allahu eh da tsaye batani anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati shakwat takunu lakum a lokacin annabi yayi wa mutane bishara cewa akwai akwai runduna ta ayarin raƙuma na Abu Sufyana ya taho saboda haka mu je dan mu kwace wannan raƙuma saboda zaluncin da aka yi mana a Makka sai ya zama mun fara rama yanzu tunda Allah ya yi izini uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna ala nasrihim laqadir to abin da aka yi kenan a wannan lokacin to an tura a lokacin manzo sallama ana fitowa akwai sa Abdullahi dan Ubay dan sa a cikin a cikin wato jama'ar manzon Allah to shi ana zuwa sai aka ji labarin ashe Abu Sufyan tuni ya juye ya wuta wata hanya ya koma can ya koma ya koma Makka wajen Qurayshawa to tunda ya koma Makka yanzu ya za a yi so sai aka ce abin da za a yi tunda abin ya faru ya zama haka to yanzu a dawo tunda dama ihi da ɗaya fatai naka faɗa su kuma a shi ƙuraisha sun yi shiri sun taho bada za a zo a buga yaƙi sun kai mutum dubu da wani abu domin shi ne lokacin da manzo Allah ya sa aka bincike aka tabbatar da haka saboda kullum sai an yanka raƙumi guda goma kullum raƙumi guda goma to kaga sun kai guda dubu ko kuma sama da dubu ko ƙasa kaɗan da dubu kamar yadda manzala ya lissafa to shikenan sai zama a wannan lokacin a ana cikin shirye-shiryen ya za a buga yakin don saboda abubuwa da yawa sun faru kafin ma a zo ranar badar din irin su ruya atika mafarkin da atika ta yi ta yi mafarkin cewa ga abin da ya faru ta ga wani rakumi an yi kaza an yi kaza kuma abin da za a yi a kwana uku to su mafi yawan larabawan nan duk wanda aka gaya wasu atika ta yi mafarki to sun san me fasarar mafarkin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu nasara zai karkashe manya-manyan sanadi da quraishin a wannan yakin da za a yi to shikenan ta gaya wa abbasu abbasu kuma sai ya fito sai labari ya yadu a cikin makka cewa ayi gashi nan da nan ku suka fito suka ce to arna suka fito suka ce sa abu lahab suka ce ashe wato ba ma annabi ne a cikin ku ba har da annabiya mabarki ba amma wai an dawo ana tuhuma kuma wai ta zama annabiya ita ma sai ta to za mu rubuta yanzu tunda an faɗi wannan magana za a je idan ya tabbata wata kwanakin nan da aka faɗa abin bai tabbata haka ba to za mu rubuta a cikin a rubuta a jikin ka'aba cewa bani hashim su ne aka zabul arabi shekarun ku aka ce to a fita yaƙi aka fita yaƙi to a lokacin za a fita yaƙin ana ta tunanin cewar yaƙin nan ba a je shi to dama Allah ta'ala ya yi wato wa annabi alƙawari bisa addu'ar da annabi ya dinga yi wanda har sai da mayafin manzo Allah ya dinga faduwa sai na kai na masa yace kai hakuri Allah zai amsa maka yace a Abubakar ka sani ka sani ko akwai wani sharadi da ban cika wa Allah ba inji manzon Allah to amma Allah ya wa annabi alƙawari zai bashi mala'iku guda dubu daga baya ma aka ƙara guda dubu sai da sake dubu biyar to wayannan mala'iku da aka sa su kansu mala'ikun titles din su su ne su ma yan badar ne su wayannan mala'ikun sun fi sauran mala'iku baki daya saboda sun je badar irin yadda sabon manzon Allah wanda ya je badar ya fi kowane sahabi da bai je badar ba shi sa manzon Allah yake cewa Allah Allah idda la ala ahli badr fa qala imalu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya idda layi kan ‘yan badar ya ce duk abin da za ku gaji ku sai kun shiga aljanna tilas ya sa da ‘yan badar gaba ɗinsu ‘yan aljanna ne ba wata magana a kai shi sa da aka samu wani ya yi wani abu a cikinsu bayan wani lokaci ana zuwa sai aka ce sai sai na wato wato aka ba shi gaya manzon Allah ana kiran sa Hadibu dan Abi Balta wanda ya bada takarda a je akai mutanen Makka kafin a fito Makka to da aka je sai ɗaya daga cikin yaransa bayan al'amari ya bayyana sai ba yake gaya wa annabi yana cewa wallahi ya rasulullahi la yadkhulanna khadibun nara sai hadif ya shiga wuta saboda yayi kaza yayi kaza yayi kaza manzo Allah sai ya masa kazabta ma'ana sa kai kuskure annabi ya ce wallahi la yadkhulha wallahi ba zai shige ta ba ai ya je bada shi sa lokacin da aka yi haka sayyidina Umar ya ce da manzo Allah ya rasulullahi kyalin sare wuyan wannan munafikin manzo Allah ya ce masa a Umaru ka manta cewa ya je badar kuma Allah ya ce ya yi idilai kan ayan badar ya ce duk abin da za ku yi sai kun shiga aljanna da sauraka badar tana da girma da daraja kwarai da gaske a lokacin da aka to sai manzo Allah yake bada labari cewa sai yanzu Allah fa ya sanar da ni cewa fa Abu Sufyan ya koma sauraka wayannan dai ita za ta shauka din ba gaira za ta shauka din ba ita za ta je a yi aka fito kuwa to a lokacin sai Abu Sufyan sai Abdullahi dan Ubay dan sai ce a ai mu baka gaya mana cewa za mu je yaki ba ya abinda ka gaya mana cewa ayari ne na raƙuma na Abu Sufyana sai to ai ma yadda ka ji haka riji haka Allah ya sanar da ni kuma yanzu haka Allah ya ƙara sanar da ni wannan to shine a wajen sai manzo Allah yake yake yake yake neman shawarar sahabbai to sai zaman to wayanda suka fara magana ƴan makani manzo Allah sai kau da kai sai ishu sai da shugaban Madina Sa'd dan Mu'az sai ya rasulullah ka annaka ta'anina kamar mu kace nufi mai magana sai ce wallahi ya rasulullah da zaka kusa zuwa barkir gimadi e wani katon ruwa ne ka ce mu zo mu shiga ya ce wallahi da tare za mu shiga tare da kai ba za mu gaya maka yadda annabi musa mutanen suka gaya masa ba cewa idza ba anta rabbuka fa qatila inna hahu na qaiduna mu ba haka za mu ce ba za mu ce idza hab war anta rabbuka fa qatila inna ma akuma muqatiluna musa da kaman bala yayi farin ciki da wannan jin wannan magana daga mutanen madina saboda su ne aka bakunce su kuma da su za a fita yaki to shikenan manzo Allah sallama a lokacin za a yi yakin badar din nan annabi ya tsaya ya ta addu'a saboda lokacin ko ya kalli ƙurishawa annabi sassan ya daga hannu ya addu'a ya ce Allahumma hazihi quraishun qad aqbalat bi khuyala'iha wa fakhriha tuhadduka wa tukadhibu rasulaka ya ubangiji wannan sune quraishawa ga su mutum dubu sun taho da takamarta da girman kai dama suna da'awa sai sun yi abubuwa sun yi kaza sun yi kaza a wannan gurin suna kuma sarrafantar da manzanka manzala ce Allahumma fana sarka allazi wa atani bi Allah nasar da kai mun alƙawari da ita annabi ya cigaba da cewa Allahumma in tuqtal hadhihi al-isabatu al-yawma to falan tu'ba da ba'da yawmi Allah in ka bari aka kashe wayannan mutane ga su iya mu'minan duniya gaba ɗayan ta baki ɗaya to shikenan ba za a yi maka bauta ba har abada to shikenan manzala sallama dama kafin ayyakin nan sai da dai sawun mutane akwai wani sawaji dan guzayya sahabin manzala ne yana cikin manzala ya zungure shi da sanda yace ya rasulullahi yace ina zungurin sa da sanda sai ce ya rasulullahi aujatani darban ka buge ni kuma na ji zafi kuma gashi wa qad ursilta rahmatan sai kuma rama ka turo ka sai ce to yanzu ya kake so yace sai alqisasa ya rasulullahi rama zan yi ana cikin sawun yaki fa ba ta badar sai ce to shikenan zo ka rama duk sabai suka yi kansa ina kai ina manzon Allah zo ka rama a jikin mu suka ce a'a sai ce a'a ai ba ku kai mun ba annabi ne imin kuma shi zan rama annabi ce bismillah yana matsuwa sai ce sai ya rasulullahi ni da ka buge da sannan babu tufafi a jikina saboda ka sai ka yayi tufafin jikinka ya rasulullahi manzon Allah ko yayi sai ko yi rungume manzon Allah manzon ce sawadu lafiya ce ya rasulullahi za mu je yakin daban da tabbas din dawowa yace so nake yi ko da zan samu shahada ya zama to ƙarshen ahadina da duniya fatar jikina ta shafi fatar jikinka kuma haka aka yi a wannan yakin aka yi shahada shi ma eh kafin manzo Allah sallallahu alaihi a gama hada yakin da ya zo ya nuna ya ce to kun ga ga nan gurin a nan Abu Jahl zai fadi nan za a kashe shi Abul Butari ma a nan Ukubatu dan Abi Mu'ayyid a nan Muslim dan Aqil a nan Utuba a nan Shayba a nan Walidu a nan Nawfalu a nan Harisu a nan Nazaru zai dinga dirga su yace duk gaba ɗayan su a nan duk za su mutu baki daya hadda umayya dan khalaf wato uban gidan bilal kenan yace duk sai da faɗa shi to duk kowanne ga gurin da za a kashe shi kuma ga gurin da zai faɗi bayan an gama bada din sai da aka zo aka cewa ya kowanne yadda manzon Allah faɗa bai kitare bai kitare gurin ba to saboda haka da aka zo tunda kaga ba a fito da shirin yaki ba tunda ana tunanin kawai ayari ne na kuma za a ja su a koma da su to ba fito da shirin yaki ba saboda haka ba kayan yaki kuma sannan koma da an fito da shirin yakin a cikin madinar nan ba wani tattali ake da shi mai yawa ba ba kamar da su shawa suke zaune ba mai azumi a cikinsu duk gandaye ne nan kuma sabon manzon Allah gaba ɗayansa watan Ramadana 17 ga wata irin rana irin ta yau haka aka fito aka yi wannan yaƙi eh ana cikin ana cikin azumi saboda haka wayannan mutane gaba ɗaya abin da ake da shi doki guda biyu ne a cikin sabon manzon Allah raƙumai kuma guda 70 wayannan raƙuma kuma ba ba ba hawa ake a yaƙi da su su da ma abinci ne kuma shi ma idan an hau za a yi tafiya to ta'aqubin su ma ake yi sai da ya zamanto wato raƙumi ya sai a ba su mutum uku idan wannan ya hau sai wannan ya sauka sai wannan ya sake hawa sai wannan haka aka dinga yi raƙumi ɗaya annabi da shi da sai da na aliyu da abu lubaba haka suka to suna tafiya idan wannan ya abin nan sai ta yarasu kai kuma za ka hau yanzu shikenan manzo sa zama suka to a wannan tafiyar da aka yi an ce gaba ɗaya takobi shi da ce a cikin sabon manzon Allah mashi kuma guda takwas ne su kenan abin da ake tattali da su a cikin sa to amma an ce sai da na aliyu duk lokacin da ya je ya buga yaƙi ya buga yaƙi ya buga yaƙi to sai ya dawo inda aka yi manzon Allah hema sai ya leƙa ciki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yayi sujjada yana ya hayyu ya qayyum eh to dama Allah madaukakin sarki yayi wa annabi alƙawari cewa annemu midukum bi alfi min almalaikati murdafina zai muku zan muku madadi da malaiku guda dubu kuma su ma wato makutarta baya ne za a turo wasu bayan su eh to su malaikun shi malaika ɗaya ina ɗaukan gari dukkansa gaba ɗaya a kifar da shi da ɗan yatsa ɗaya to kuma za ka ce a mala'ika ne zai zo a yaƙi da shi a badar to sai suke tambaya ya ubangiji wannan wannan wato karamci ne dai kawai ga manzon Allah in ba haka ba to su ba ma yaƙi suka iya ba ina ruwan mala'ika da ɗaukan takobi tattace su za a yi mutanen baki ɗaya kawai su zamanto da su da ƙasa baki ɗaya sai Allah ya ce a wadribu kokola anaki wadribu minhum kullu banan a bugi wato wuyayi ma'ana a sare wuya haka suka zanga tsutsunke kawunan kafirai a wannan lokacin shi sa zaɓe suke cewa mun sha zuwa za mu ɗaga takobi mai tsara kawai sai mu ga kan kafiri ya faɗi takobin mu kuma babu jini a jikinsa sun ba su suka yi wannan aikin ba to ashe wadda rubu minin kulla bananin in an baki ɗan yatsan ko kuma wato hannun kafiri to takobin zai faɗi kaga mutum sai samu kayan yaƙi da mun dama ba su da kayan yaƙi a tare da su a wannan lokacin to shine abin da ya faru shikenan ana zuwa a bayan Abu Sufyan ya juya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake neman shawar sahabbai domin lokacin da aka zo musulmai suka bo kusa da badar manzo Allah sallama sai i tura a je da sayyidina Ali da sayyidina Zubair dan Awwam je su gano mutane nawa ne aka je aka rasa kowa sai aka to da mutum aka samu wasu mutane guda biyu aka to da su to dai ana ta tambayar sa kai me labarin gaskiya mutanen nan suno ne to dai an kasa faɗa aka kasa ganewa to a wannan lokacin to sai Allah ya jarraba musulmai da wata wani hali kuma kwanan da aka sai aka yi janaba kowa sai iya farki a cikin su sannan kuma gashi ba ruwa to ga yanayin da ake sai ka fito yanzu a haka za a je a buga yaki cikin janaba to sai aka ga manzon Allah manzon Allah ya daga hannu ya addu'a sai ga ruwa ya sauka ruwan iya sansanin manzon Allah saboda kowa aka samu ruwa aka yi amfani da ruwa aka yi amfani da shi wa yanzu alaikum minas sama'i ma'in kenan da yi dahi rakum aka saukar da ruwa mutane suka yi amfani da shi aka yi wanka sannan aka sha aka yi al'amuran da za a yi to shikenan akwai kalibu kalibu badar rijiyoyin badar to wayannan rijiyoyin badar manzala da ya je ya zauna a can wata ta karshe wanda su kaga akwai rijiyoyi a can wanda idan kafiran sun zo za su samu ruwan su sha to sai manzala sai wani sahabi ana kiran sa Hubbabu dan Munzir sai ce ya Rasulullahi a haza manzilin anzalaka hullahu laysa lana an ta'addahu yanzu nan Allah ne ce mu tsaya a nan wajen kan mu ketare gurin ko ku a'a dabarar yaki ce irin taka ya Rasulullahi da kuma neman kana ganin me zamu iya faɗa a wannan gurin sai ce wannan ba ba ba ba ba wahayi bane me kuke gani sai Hubbabu dan Munzir ce ya Rasulullahi ni a guri na wannan ba gurin zama bane ba saboda in mun zo na nan to ba za a yakin nan ba su suna da kayan yaƙi suna da abinci suna da komai mu kuma yanzu a zaman mu a nan wajen zai zamanto dan abin da muke da shi ya ƙare sannan kuma su har mu zama mun buƙatu zuwa ga neman abin da zamu ci ya za a yi shine mu je duk rijiyoyi mu toshe su baki daya sai ya zama sauran rijiya ɗaya tak ya zama mu za mu sha ba za su sha ba wannan zai buƙatar da su sai sun nemi ruwa mu kuma mu hana su ruwan yadda dole sai an buga yaƙi sai annabi ce masa asharta bin ra'ayi to tun daga rana ake kiransa a zurra'i ana kiransa hubbabu dan munzir to manzo Allah sallama a lokacin da aka yi wannan sai wani mutum ana kiransa aswad bin abdul aswad dama annabi ya faɗa a farkon yakin yace aqatalana fil jannati wa qatalahum fil nar mu idan an kashe mana aljanna za ta tafi in an kashe musu wuta za su tafi kuma ba sai an je kiyama ba a yau an zo da aljanna badar an zo da wuta badar saboda ana yi za su shiga wuta ana yi za mu shiga aljanna shikenan to lokacin da aka toshe rijiyoyi wani mutum aswad bin abul bin abdul aswad din nan shi kuma sai irin tsuwa wallahi sai ya zo ya sha ruwan nan diya da zai yana cikin arna shikenan sayyidina hamza ya to sayyidina hamza sai ya harbe shi da kibiya sai ya fasa masa kafa sai ya cire rawanin sa ya daure kafar tasa a ya riga ya yi rantsuwa saboda haka ba zancen koma ya kwato kafin ka ce mai sayyidina Hamza ita ta kubi sai ya sare masa wuya to shine farkon kafirin da aka kashe a Badar shine farkon kafiri to shikenan abu na farko da aka fara bayan an zo an yi sahu sai aka fara mubaraza ita mubarazan nan wato manzala sallama zai fito da mutum uku a cikin mutanensa su ma shawa su fito da mutum uku daga cikin mutanensu to sai abu abu ga yaki to a lokacin da su wayannan arna suka fara fitowa akwai utuba da da da da da, da shebatu da walidu suna fitowa suka ce halin mubariz akwai wanda zai fito buga da mu to nan da nan kafin ka ce mai sai su mu a wuzi dan afara a mutanen madina sai suka fito sun sai da zuciyarsu baki ɗaya saboda Allah eh suna fitowa suka ce wane ne kai sai ce suna na mu'awizu kai ba suna na mu'azu kai ba suna na wani to ta ai ba da ku muke ba mu muna magana da ƴan uwanmu da suka baro garinmu suka to garinku da su muke magana amma ba ku ba eh to nan da nan sai mun zala ce ina sayyidina hamza yace ga ni ya rasulullah yace to fito yace ina ubayr su dan harisu dan abdul muttalib yace fito eh ina sayyidina aliyu mun zala bai ce ina sauran sahabbai ba a'a wayannan dijjinin manzon Allah ne yace to fito to shikenan ku aka fito sayyidina hamza dama kai ba sai an baka labari ba yana fitowa ya haddashe bai kashe shi sayyidina Aliyu ya kashe Walidu to sai zaman to sai Ubayr su dan Harisu shi kuma sai zaman to sun ya zarce makasar Utba Utba ya zarce makasar wato Ubayr su to sai aka suka musu kashe Utba sai aka dauko Ubayr su aka kawo shi gaban Annabi ma nan jami'i Allah ya masa rahama yace mana aka daura shi akan cinyar Annabi ran yana kaiwa yana kawowa yana cewa ya hakuri yanzu ka shiga aljanna sai to haka aka yi a wannan lokacin Allah ya karbi shine farkon shahidi a yakin badar to shikenan bayan an yi haka to sai fa yaki ya wurin tabi mala aka shiga aka yi ta kaiwa da kawowa to ana cikin haka akwai wani sahabi ana kiransa Umairu bin Humam shine wanda yake tambaye manzo Allah shi a lokacin dabino yake ci sai ce ya Rasulullahi tunda Allah ya ce tunda an ce nan aljanna ce gaba ɗaya kai tsaye a nan badar yanzu da na mutu a nan wajen ina za ni annabi ce aljanna sai ce to wannan dabinan ai mun zai zai bani jinkiri eh zai bani jinkiri na shiga aljanna nan da nan ya jefar da dabinan sa ya shiga yakin nan aka je aka yi masa shahada a take kuma ya shiga aljanna to sannan sai wato yaki ya rinta bi to ana ta yi Allah ya bada nasara nasara mai girma duk waɗannan arnan sai da Allah ya manya-manyan arna sai da Allah ya sa aka yi musu aka karkashe su a wannan gurin sai da aka kashe mutum saba'in daga cikin sanadi da Quraysh a cikin su akwai irin su shi Abul Butari din akwai irin su Abu Jahil la'anatullahi alaihi wanda shi Abu Jahil a lokacin da ake ana cikin buga yakin ai Muawiz ya taho ya kalle Abdurrahman dan Aushin sai ce masa ya akhal arab do Allah waye Abu Jahil ne sai suka ce masa wai me me yana kuna Abu Jahil sai Abu Jahil dinnan mun samu labarin ya takura wa Annabi mu kuma wallahi yau da ma saboda shi muka fito ko dai mu rayu ko irayu dan ba za mu kyale shi ba yau saboda yana game mata tambaya ta bangaren dama to sai ga wani shi kuma a bangaren hagu sai ya taba Abdurrahman dan Abin dan Allah wani ne Abu Jahil dan mu baki ne mu san shi ba sai ah wai me yana ku ce wallahi mun je takura Annabi saboda haka yau sai ya mutu eh ai ana haka sai gashi sai ai gashi can ya to suka yi kansa a guje yana kan raƙumi sau da shi umu abu zan fara'a suka bo su bi da shi da mu'adun suna tara sau da sai abu jalin sai datse masa hannu eh hannun ya cire hannun ga jini na diga amma bai damu da shi ba ya rike shi a hannu amma sai da aka gama kokawa da abu jalil aka kashe shi bayan abu jalil ya mutu suka to da sauri gurin manzon Allah suna cewa ya rasulullahi Allah ya kashe makiyanka yau abu jalil dai ya mutu manzon Allah ya ce to me yasa hannunka ya ce ai cirewa ba komai ya rasulullahi annabi karba hannun ya makala shi hannu ya tsaya eh sallallahu alaihi wasallam to shikenan an ce abdullahi bin mas'udin Allah ya dare shi wata rana lokacin da ya zo bakin an ce shi da ma mutum ne gaje an ce dogon mutum a zaune shi ne tsayin abdullahi dan mas'udin to wata rana ya zo bakin ka'aba ya karanta kulli ayyul kafirun sai ga abu abu jahil nan ya zo kansa yana zuwa sai mare shi an ce ya cire masa kunni ya to gurin manzon Allah yana kuka sai manzala sai ga malaika jibril shi kuma ya yana yana murmushi yana dariya sai ce a abdullahi dan mas'udin yana wannan yanayi kai kuma ya zama tuka dariya sai ce ai la ta'lamun nan ba abuba da hinin ya rasulullah nan gaba kadan zaka san dalili to ashe an kusa badar to a wannan badar din shine abin da ya faru eh aka je badar din sai ga a wato manzo Allah yake cewa abdullahi dan mas'udin je ka duba cikin kafiran da aka kashe waye yake sauran rai abdullahi dan mas'udin yana zuwa wai kuma abin mamaki ka san ba shi shi dama Abu Jahil kafin a buga yakin dama ba sai dai addu'a ba yace Allah Allahumma ansur afdalul afdalul fi'atayn wa ahdad dinaini wa akramul hizbayn Allah duk ka taimaki mafi bicin addinan nan guda biyu wai da addinin mushrikanci da kuma addinin kafirci da kuma mafi shiryuwa a cikin jama'un nan guda biyu da kuma shi ga addu'a kuma Allah ya amsa Abu Jahil shine fa wanda wato wannan ya haɗa shi a hanya ko na ɗan harusu sai ka tambaye sa da Allah wai me yake faruwa tsakaninka da manzon Allah ne saboda ya ga abin yayya ta wuce lissafi me yake faruwa ne sai to ka san gidan mu gidan namu gida biyu ne akwai bangaren Abdullahi kuma da bangaren shi wato bangaren nasu to kuma su idan an ce rifada tasu ce siƙaya shayar da alhazai nasu ne kisuwa tasu ne sannan kuma ce annabta mata su ce ita ai sai inda karfin bai kare to shine shine shine malamai suke cewa to wannan hasada ce ba wani abu ba da ba kuma ana cewa kullu adawati qattu jama'u datu illa adawati man adaka min hasadi duk wata gaba ana iya samun a warware ta banda hasada ita hasada sai an je lahira da ita Allah ka kiyaye mu sai an je kabari da ita to saboda haka shine fadan Allah sayuhudhamul jam'u wa yawalluna dubur to bayan an kashe shi Abu Jahil wato sahabban nan guda biyu dama annabi ya ce man qatala qatilan falahu salabu duk wanda ya kashe abin kashewa to tuban sa nasa ne to za su arnan za su zo yaki suna zuwa da manyan dukiyoyin su eh wasu ebo manyan manyan dawakai da raƙuma da sauransu domin raƙuman da annabi wato Abuja ya zo da shi ai manzala sallallahu alaihi lokacin da aka je fatawa makkata da za a je a yi ba da hadaya wato da wannan raƙum aka je da shi aka je a raƙuma ɗari da manzala ya bayar hadaya da shi a ciki an ce yana zuwa sai kawai hanyar gidan abu abu jahil a wannan lokacin aka dawo da shi saboda mai saboda ba an gama magana abu jahil ma babu shi baki daya bare kuma wani gidansa babu wannan baki daya saboda haka lokacin da sayyidina abdullahi dan mas'udin ya je sai ya gano abu jahil akwai dan sauran numfashi ya sa ya dauko kasa sosa yanki kan sai to da shi gaban manzo Allah yana zuwa sai manzo Allah sallama sai ga malaika zai ya zo yana murmushi yana cewa uzunin bi uzunin war rasu ziyada eh wancan alƙawarin da aka yi gashi ya tabbata yanzu to Abdurrahman dan Aufin lokacin da yaki ya kai yarin tabe Umar yato dan Halab ubangidan Bilalu wanda ya dinga wa Bilal azaba ya ganshi to dama can abokin Abdurrahman ne a zamanin jahiliya to sai ta Abdurrahman dan Aufin da Allah tunda yanayin nan ga yadda muka samu kai to kama ni in zama ribataccen ka in ya so wato a samun fansar duk da za a samun ni zan biya shikenan ku Abdurrahman dan Aufin sai kama shi da ya kama shi ina tafe sai Bilal ya gano shi sai ce ra'asul kufri umayyatu ita ina ai wannan shugaban kafirci kenan a yau yau yau yau yau yau ba za ka rayu ba inda na rayu ya biyo shi abu abdurrahman na yana cewa mali mali wato dukiya ta ce ce na ya zo ya biyo shi da takobi sai da ya faɗi kansa ya ta kasa ya dinga suransa saransa sai da ya kashe shi saboda haka bayan an kashe wannan ya zamanto an sami a nasara mai girma sai da aka kashe wato wato manya-manyan kafirai guda saba'in kuma aka ce guda saba'in sannan kuma ila yau wayanda aka yi musu shahada a cikin musulmai wato mutanen madina su bakwai ne mutanen maka kuma su su shida ne sau da iya wayanda aka yi wa shahada kenan a cikin musulmai sau da Allah ya ba wa musulmai nasara nasara wadda ba a yi taɓa zaton irinta ba ba a taɓa kawo ta a cikin rai ba har su abu su abdullahi dan ubai dan su kaga sun gudu da niyyar kada su je suna ganin ya za a yi wato runduna kaɗan irin wannan ta tunkari mutane dubu wanda suke da kayan tattalin yaƙi da sauransu ba wasu manta da kamin fiyatin ɗaya da sun ga da fiyatin kasai sun bizin Allah wallahu ma sabirina sadaka an samu nasara mai girma shine yaƙin da ya bayyana musulunci wanda ba a samu irinsa ba a duniya gaba ɗaya shine gabatu badarin al-kubra wanda aka yi shi a irin wannan rana ta goma sha bakwai ya tabbata cikin asali cewa sai za aliyu idan irin wannan rana ta yi tun dare yake tashin ƴaƴansa yace ku tashi a raya wannan daren saboda mi saboda daren da Allah ya karrama addinin musulunci to saboda ko mu samu damar raya dare ba ko da kai ba zai yi a ce a wata na Ramadana mutum ya zama bai raya dare ba don shi raya dare yana faruwa ko da raka'a bi ka tashi cikin dare kai ta eh ka raya dare saboda Allah ka ba aikin mu Allah ka yarda da mu ka sa mu a cikin wato bayin Allah na gari ka sa mu a cikin wato yantattun bayinka albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin amin amin amin a cikin yakin badar eh wato shi ka san a wannan lokacin ba Allah ya karanta musulmai a idan kafirai ba kuma ya karanta kafiran kamar yadda ta sura lamfali ya karanta kafiran a idan musulmai ana ganin su yan kadan yawwa bayan ko su dubu ne sauran kaga sai Allah ya dauke mana tsoron su baki daya su kuma sai Allah ya yawaita wato wato su suna ganin su da yawa sai karanta su sai dama mu kaɗan ne suka ƙara ganin mu kuma kaɗan to duk da haka sai wasu daga ciki saboda sun gano saboda dawakansu suna gano mala'iku sai suka fara gano cewar kai wannan yakin ku aje shi dawakan suna gudu to shine sai sai shedan ya zo a surar suraqatu dan maliku dan jushim saboda haka sai ya hau doki sai ce a ai la muqamalakum ba kawai mu zo mu tafi wai ni jarul lakum ni zan tsaya muku eh to amma falan ma zara tafiya ta me ya faru sai juya da baya yana cewa kai inni arama la tarawna inni akhafu Allah wai wannan akhafu Allah ba fa tsoron Allah na tsoron Allah yake ba a tsoron Allah kai ya kashe shi eh kada ranar mutuwarsa ta zo kenan baki da eh ba wai tsoron Allah na na bayan Allah ba mm wa huwa qawluhu shi ne fadan nan nasa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum al-aya wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum hay zuwa karshen aya wa wani wani yayin kuma eh sai ya zamanto shi din ya zo yana gargadi da shaninsa a wajen bayan nan ta gaba to kaga dukkan wannan Allah ta'ala ya yi sauwa manzon Allah lamarinsa ya kuma kiyaye shi wato wannan cutar da shaidan yayi niyya da sharri na sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hajiga Annabi Isa alaihi salamu an kiyaye shi daga wato shafan nan ta shaidan وجاء ليسعى بيده to sai ya zo dai suka da hannun nan nasa afsa kuibi nasa yayin da aka haifa annabi isa
كان في to الحجاب sai ya suka a cikin hijabi shine wannan mashiyama da ake sa da ake fitar da bawa a cikin ta ai. Mm.
وقال صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa حين لد في مرضه yayin da aka yi masa bubutu a cikin rashin lafiyarsa وقيل له sai aka ce da manzon Allah أشير أن mun ji tsoron kada ya zamanto akwai ciwon nan na zatar jambi kuyi ba kuyi ba gare ka to قال sai manzon Allah ya ce إنها من ai shi wannan zatar jambin daga shedan ci ولم يكن الله ubangiji kuwa ba zai sallada shi a kaina ba فإن قيل idan an ce فما وعد menene ma'anar faɗin Allah ta'ala وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أمم.
فاستعذ بالله wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah آية.
ai zuwa karshen aya بل قال بعض المفسرين eh wato kaga ai, duk duk magana da ake a nan tunda an ce shedan bai da tafarki kan manzon Allah to idan ka ce haka to shi ma ga ma'anarsa to in ka ce to ai gashi Allah ya faɗa wa in ma yan zagan naka min shaytan nazgun fasta izbillah to sai sai faqad qala ba'd al-mufassirin malaman tafsiri sun ce inna harajatun راجعة wannan aya mai komawa ce zuwa faɗin Allah ta'ala
وأعرض عن wa a'rid 'anil jahilin sannan sai Allah ya ce وإما ينزغنك wa in ma yan zagan naka يستكفنك ma me idan su su zuciya ta dauke ka يعملك على ترك الإرادة ta dauke ka bisa barin kau da kai ga barin su فاستعذ بالله to ka nemi tsarin Allah ta'ala قيل النزغ هنا aka ce a annazagu anan alfasadu barna ake nufi كما قال irin yadda Allah ta'ala ya faɗa من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين a harshen annabi yusufa min ba da annazaga shaidanu bai ni wa bai na ikwati wakila aka ce ينزغنك ma'anar yan zagan naka suna motsa ka suna suna tuna kawai harrikan naka suna motsa ka النزغ shi kuma على annazagu الوسك.
to shine wasu wasi kuma baya فأمره الله to sai Allah ta'ala ya umarce shi أنه من cewa shi أعزك علي غضبه duk lokacin da wato soso zuciya ta same shi على عدوه afsa abokin gabarsa أو رام الشيطان من إجرائه ko kuma shaidan ya nemi wato cuna shi da shi da tuntuntuna tuntuntuni na kar- wato na wasuwasi koma baya ما لم يجعل له سبيل abinda bai sanya tabarki zuwa gare shi ba أن يستعيد to duk lokacin da aka samu haka ya nemi tsari daga daga tsarin Allah minhu daga gare shi ويكفى أمره to sai a isa masa lamarinsa ويكون سبب تمام to sai ya zamanto sababin cikar wato isma ta sa إذ لم يسلل عليه domin dai ba sallada gare shi ba أكثر من da mafi yawa daga budurowa gare shi ولم يجعل له قدرة sannan ba a sanya ina da iko a kai nasa ba بل قيل في هذه الآية hakika an faɗi wani wannan a cikin wannan aya وكذلك to haka nan ba zai inganta أن يتصور له شيطان shaidan ya zamanto ya surantu ga annabi ba في سورة a suran nan na mala'ika ويلبس عليه a zamanto ya rikitar gare shi هذه أول ba wai a farkon risala ba ولا بعد ko ko bayan risala والاعتماد في kaga dogaro a cikin wannananka shine dalilin nan na mu'jiza والله bar dai يحب النبي صلى annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kokonto ba الله عليه وسلم cewa abin da yake zuwan masa daga Allah mala'ika ne, ورسوله حقيقة kuma manzon Allah ne hakika, manzo ne na Ubangiji hakika, ثم بعلم ضروري ko dai da ilimi wanda yake na tilas, يخلق الله له wanda Allah yake halittarsa gare shi, أو ببرهان ko kuma da wani dalili da zai bayyana shi nan gaba gare shi, تتم كلمة ربك saboda kalmar Ubangijin ka cika wato sirikan gaskiya wa azalan da لا adalci, مبدل لكلماته ba ba mu mai musanyawa ga kalmomin Allah, فإن قيل To idan an ce, ما وراء قوله تعالى menene ma'anar faɗin Allah ta'ala, وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته مم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته هاي ذو أغرشان آية وألم كيساني أن للناس في معنى هذه الآية عقاوي إمام القالي تي أكوي ذنتك أوزن مالمي الناس أنا مالمي مالمي سنة ذنتك أتكين معنى ونن آية منها السهل أتكين ذنتك الناس أكوي مي سوكي والوعد أكون ديك مي وهلا أكون ديك مي كبا أكون ديك رامن مي وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من إيه.
المفسرين banda balaga ta alkali iyar wato ina aka taba samun wani zance mai kiba da kuma wani zance ramanni eh balaga kenan ilimin balaga kenan eh wa aula ma yuqalu fiha isi abin da yafi cancanta faɗa a cikin wannan aya shine ma alaihi al-jumhur min al-mufassirin abinda malaman tafsiri suke kansan cewa mhm anna cewa shi at-tamanni anan shine karatu wa ilqa'u shaytan shi kuma eh shi kuma jefa da shedan zai yi a cikin ta shine shagaltar da shi da tantantini da da da tunani na daga al'amuran nan na duniya ga mai karantawa har sai ya shiga madda wahami da kuma mantuwa a cikin abin da ya karanta shi ko ya shigar da wani wannan absa fahimtar nan ta asami ina masu sauraro na daga canja magana da kuma mummunan tawili irin abin da Allah zai kusar da shi daga baya ya shafe shi ya sha- ya yaye rikicinsa ya kyauta sai ayoyinsa da sannan ce zai zo a bisa wannan aya bayan nan da mafi warkarwa ko kosarwa daga wannan Allah ta'ala ya so Imam Samarkandi ya kaito inkarin fadin wanda ya faɗa cewa shedan wato ya sami salladuwa a samarkin Annabi Sulaimanu da kuma wai yaron jaye shi akai nasa Imam Samarkandi ya ce kaga misalin irin wannan ba zai inganta ba saboda annabin Allah ne Imam Alkali ya ce mun ambaci kisan nan ta Annabi Sulaimanu a bayyanawa bayan wannan da wanda ya ce shi wannan jiki shine wannan ɗa da aka haifa gare shi abu muhammadin makiyu ya faɗa a kisan nan ta annaba ayyuba da faɗin nan nasa da ya yi anni masaniyar shaidanu bi nufin wazab cewa ba zai halatta gaɗe ba ya yi tawilin cewa cewa shaidan ne ya sa masa rashin lafiya ko ya sanya cuta a jikin jikinsa ya ce ka ba zai kasance ba sai da aikin Allah da umarnin Allah don ya jarrabe su ya kuma wato yi ban ya ba su lada imamu makiyu ya bada wakila aka ce eh wato wannan abin da wato ake ake cewa shedan ya same shi da shi ma wasu wata bihi ila eh shine abin da ya masa waswasi da shi zuwa ahalinsa har ya zamanto har ya zamanto a lokacin a yayi alƙawarin sai masa sai mata bulala dari aka ce to ya samu tsuntsiya yayi wannan abin da zai yi wato bayan saboda rantsuwa saboda aka fitar da shi daga wannan rantsuwar rantsuwar da yayi eh to anan ne wani ibn arji al-maliki malamin alƙaliyar ya ce na je wani gari wato a a a wato a cikin magrib yace sai na shiga sai na ga wato wasu mutane dinki suke yi suna dinki sai na shiga gurin sai na ji wani zance suna cewa wato akan maganar rantsuwa ka san ita rantsuwa ana yi mata istisna'i amma a hade kamar yadda mazhabin mutum malik tabbatar yawwa wallahi sai na yi abu kaza in Allah ya yarda to in kace in Allah ya yarda to koda baka yi abun ba to ba zancen kafara amma yayin da kace sai kai baka yi ran baka istisna'i ba to kafara ta kama ka ko ba zan yi ba sai kai kafara ta kama ka amma in kace insha Allah to magana ta wuce to shi da zaka ce akwai kauli wanda ake jingira shi zuwa ga Abdullahi dan Abbasin Allah ya jira shi cewa ka iya istisna'i koda bayan shekara ne ba ma zantan wai a ranar ba balantana a ce sai an haɗe magana guri guda to shi ne sai ce sai da irin arabi ce da na shiga wajen masu ɗinkin nan kaga dai ana ganin kamar masu ɗinki wanda ba ba dai sunan su malamai ba sai ce- sai na- sai na ga wani abin mamaki sai na ji ɗaya a cikin sai yana cewa idan da wannan kauli da ake jinginawa ga Abdullahi dan Abbasin gaskiya ne yace to ai da Allah sai ya gaya wa shi Annabi Ayyuba tunda ka ce ka yi rantsuwa sai ka yi wannan abin maimakon a ce sai ka ɗauko tsuntsiya guda ɗari ka buge ta da ita to kawai ce ne insha Allah yanzu shi kenan kaga an fasa ma maganar duka eh ce to wannan sai ibn abi ce to yace to waɗannan awamu kenan suke fitar da irin wannan ilimin yace na ne zan bagarin sun ce to na fasa sai na tsaya na kwankwadi ilimi a wajen malaman garin eh to shi sa su abin da suka ringa yi kenan din da dama kowa ya san ar-rihla fi da hadisi malamai za mafi yawancin su an samu rihla har mu nan kasar tamu an samu rihla malamai da yawa sun fita an bar garin an tafi ko a tafi Zariya ko a tafi wani garin dai yawa irin su garuruwa a je inda malamai suke ai karatu eh sannan kuma daga baya sai a dawo za ga mutum da gatansa da komai amma an tafi gabas an je Maiduguri an yi karatun Alkur'ani ko an tafi Zariya an je an karatun littafai sai akwai wata hira da shehu malam sa wato shehu malam sani kafin ga Allah ya masa rahama aka yi da shi yake faɗa yake cewa ya je zaria ya je ya karanci uqudul juman ma'ana bayan karatukansa da yi a nan wajen malaman madabu da malaman a salga to kuma ya tafi ya je zaria ya tafi ya je ya yi karatu a can a wani guri ya je ya karanto littafin qudul juman wanda littafi ne na littafin usul fiqi ya karanta littafin usul fiqi sannan ya karanta usul jima'a wanda kuma shi ilimi ne na balaga to wannan ina ƙara nuna mana irin yadda yau Allah ya yi mana baiwa ba sai ka tashi ka tafi wani gari ba duk abin da kake nema akwai malamai suna nan a zaure suna ba da shi saboda haka mu jajirce mu daure dan lokacin dan taki ne idan muka yi bari muka yi asara wayannan malamai to mun yi asara shikenan kuma sai abin da hali Allah ka taimake mu ya ba mu kwarin gwiwa akan neman ilimin na hakika kuma ya ba mu saboda Allah idan ka ce menene fada ma'anar fadin Allah ta'ala game da annabi yushawu eh wato amsa kauli cewa shi annabi ne yace wa ma an sai ni illa shaydanu da fadan Allah a game da shanin annabi yusufa fa an sai wa shaydanu zikra rabbi mm da fadan manzon mu sallallahu alaihi wasallama yayin da irin tsagama da sallah a ranar kwari ranar shiga wannan kwari annabi ya ce hakika wannan kwari ne wanda a cikin sakon shaidan da faɗin annabi Musa alaihi salamu a cikin wannan zunguri da yawa wannan baki da ya fadi ya mutu ya ce haza min amal shaidan fa alam kai sani cewa wannan zance yakan zo a cikin wato gaba ɗayan wannan a samu gangara wata ke abazar cewa na zancen na larabawa a cikin yadda suke sabanta kowane abu daga cikin wato an dai abu ya zama ta mummuna daga cikin mutane ne ko ko aiki ne sai su sabanta shi da shaidan ko ko aikin shaidan irin yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce ɗalwa haka an na'uru rusu shayaɗin da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh annabi ya ce idan mutum ya zo yana sallah wani zai gifta ma sallah to shikenan ka an gije shi yawa in ya ce lalle sai ya wuce to fal yuqatilu fa inna ma huwa shaytanu yawa ya yake shi ko kuma fal yuqatilu ya la'ance shi fa inna ma huwa shaytanu domin wannan shaytani ne kana sallah kirkiri ce taran zai bi amma kuma mai lawo ya faɗa fa yace wa asima marul lahu wanduhatun wa musallin ta'arraba eh wato duk mutumin da ya zo masallaci ya ga ana an idar da sallah zai nafila to in nemi gurin da wanda ya taso daga ya idar da sallah zai iya fita ba ka zo ka tsaya bashin kofa ka ce anan zaka yi nafila ba anan wajen kai zunubi shine wa asima wato wa musallin ta'arraba wato wa musallin ta'arraba lil mumirrin kenan mai sallar da yazo ya bujiro wa masu wucewa shi kuma marin ta'arraba shi kuma wato mai wucewa da haka kawai ga hanyar da zaka bi can lami lafiya sai ka ce a kai lalle ta gaban wani zaka bi to wannan abin kayi zunubi a wannan gurin amma idan ba haka ba ha kawai ka zo to wannan an gije mutum fa inna ma huwa shaytanun ko kuma alance shi fa inna ma huwa shaytanun to ai kaga wata kila wannan mutumin ka san shi mutum ne ba ba iblis ba yawwa ba shaytan ba amma sai man bara ya sifanta shi da fa inna ma huwa shaytan domin me amalu shaytani ne eh wani dalilin jawab imam alkali ta faɗin yusha kuwa wato jawabi bai lazumce mu akai ba domin nan muna kare annabawa ne shi ko annabi yusha ba ba masa annabta ba wannan lokacin domin a wannan lokacin ba ya masa annabta ba tare da annabi Musa Allah ta'ala ya faɗa ya ce wai su kala Musa ya fatewu abin da yake abin rawaitowa kada cewa shi an annabtar da shi ne bayan kaura annabi Musa wasu malaman suka ce a gabanin gabanin kaura annabi Musa ne to fadan annabi Musa ya gabance gabanin annabta da da dalilin alqur'ani ne yasa annabi Yusufa cewa an ambata cewa gabanin annabta ne malaman tafsiri sun faɗa a cikin faɗin Allah ta'ala fa an sai shaidanu sun faɗa nan tuka guda biyu na farkon su cewa wanda shaidan ya ya mantar da shi ambatan ubangijin sa shine ɗaya daga abokan abokan nan nasa guda biyu na cikin kurkuku shi kuma rabbu rabbu da ake nufi malaku wannan sarkin ake nufi ma'ana ya tuna mantar da shi ya gaya wa wannan sarki sha'anin annabi Yusuf alaihi salamu wani dalilin kuma kaga misalin wannan daga aikin shaidan babu salladawa cikin sa annabi Yusuf da annabi Yushau da wasu wasi da kuma zunguri kadai dai da shagaltar da tuntuntunsa ne da wasu al'amura daban da kuma tunasantar da su na daga al'amuransu ma yunsihi ma ma nasiya abinda zai mantar da su abinda suka manta amma kaga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace hakika wannan kwari ne wanda akwai shaidan cikin sa ba ambaci wato ambatan tasalludin sa kan annabi ba ba ce yayi waswasi ga annabi ba bar dai idan ma ya kasance da maguntar zahirin nafsi annabi ya bayyana lamarin shaidanin da badan nan nasa da yayi ya taji ga shaidan ya zo wa bilalu bai gushe ba yana lallashin bilalu irin yadda ake lallashin yaro har sai da bilal ya bacci kai sani eh ka sani cewa ta sallatin shaidan a wannan kwari wato ya tabbata ne a wasa bilal ne wanda aka wakilta masa kulawa da wato sallah asubahi ko kuma yanko fitowa alfajir wannan kenan idan mun sanya faɗin nan nasa inna haza wadin bi shaidanun wannan kwari ne akwai shaidan cikin sa ya zama to fadakarwa ne afsa sababin bacci da aka yi ga warin sallah amma idan mun sanya shi fadakarwa ne afsa dalilin fita daga wannan kwari ya zamanto dalili ne na barin sallah fi cikin sa wanda shine dalilin koro hadis nan na zai dan aslama to wannan babu zirrin ya gare shi a cikin wannan babi saboda bayani na sa da kuma ɗaukake rikicin sa fasali ke da ka rabe mana amma kaga zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakika dalilai sun tsaya wanda suke mabayyana da ingancin mujiza a gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummar ijaba sun hadu a cikin abin da sabakin sai zaman to isar da aike ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin kiyayewa ne cikin sa na daga ba da labari a bisa wani abu da sabanin abin da ya kasance bihi da shi ba da nufi ba ba kuma da gangantawa ba ba da rafkanuwa ba ba da kuskure ba alkali ya fara koyar da yadda ake lalabin magana ga manzon Allah eh yace amma ta amudul khuluf fi zalika fa muntafin dai na kaza ce khulufu khulufu to kazibu ne a haƙƙin mu amma a haƙƙin manzon Allah ba za a iya faɗa wannan magana ba eh duk da korewa ke yi to in za a faɗa saboda ta jingine zuwa ga shugaba to sai ka san irin lafazin da zaka faɗe ta shine alƙali ya faɗa nan gaba zai mana bayani ma na musamman yace to in an tashi faɗa ga yadda za a ci in an zo guri kaza ga yadda za a ci in an je yaƙi abu kaza ya faru ga yadda za a ci Allah ya saka masa alkhairi yace amma ta amudul khulufi amma nufin wato sabawa fi zalika a cikin wannan nan ka famun tafin abu ne korare da dalilin mujiza wacce ke mai tsayawa matsayin fadin Allah ta'ala cewa wannan bawan nawa yayi gaskiya a cikin abin da ya faɗa da ittifaqin malamai da kuma haduwar mabota addini baki daya amma kaga aukuwa ta samu ta hannanta algaladi a ce an samu ta hanyar kuskure fi zalika a cikin wannaninka to shi ma dai ta wannan tabarki ne a wajen al'ustadu abi ishaq al-isfira'ini da wanda ya magana da magana ta sa da kuma bangaren nan na ijma'i kawai da zuwan nan na shari'a da koruwar wannananka da kiyaye wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai ta mahukunta mu'jiza ba ita kanta a wajen alƙazi abubakar al-baqil lani da wanda ya dace da shi saboda dan sabanin da ke tsakanin su a cikin mahukuntar dalilin mu'jiza ba za mu tsawaita da ambatansa ba ballantana mu fita a sabuƙatar littafin mu yi dogaro a abin da abin da ijma'in musulmai ya da kai nasa cewa sabani sabani bai tabi halatta gare shi ba a cikin alƙawul magana a cikin sadda yake da sanarwa da abin da Allah ta'ala ya ba da labari nasa da abin da Allah ya wahayi zuwa gare shi na wahayinsa وجه الأمر ba wai amsa nufi ba ولا على ko ma ba tare da nufi ba ولا زيادة ko kuma halaye guda biyu na yadda والتخلف da kuma kishiyar yaddar والشهادة.
da lafiya da rashin lafiya في حديث عبد الله بن عمرو ya bu a cikin hadisin abdullahi dan amur dan asi قلت يا رسول na ce ya ma'aikin Allah أكتب كل ما أسمع منك eh wannan shine wanda annabi ya bashi damar rubutu eh a cikin sahabban manzo Allah gaba daya dan da annabi ya ce la taktubu anni wa man kataba anni ghayra alqur'ani falyamhu eh kan ku rubuta komai gare ni wanda zai rubuta wani abu ba qur'ani bai goge shi to kuma daga baya sai manzo Allah ya bawa shi Abdullahi dan Amr dan Asi dama yake masa rubuta to shine yake tambayar manzo Allah akatubu kullama asma'u minka ya rasulullahi duk abin da naji a gurinka na rubuta قال نعم sai manzon Allah ya ce kwarai kuwa قلت في الردى والغزل so sai ta ya rasulullahi wani lokacin kada ya zamanto ranka ya sosu ko kuma lokacin da kake cikin eh, cikin yarda to a kowane lokaci na rubuta قال نعم sai manzo Allah ce kwarai ku rubuta إني لا أقول في ذلك كله إلا annabi yace ba na faɗa komai sai gaskiya a cikin wayannan halayen guda biyu Mm.
نجد ما أشاء imam alƙali ce za mu ƙara abin da muka yi nuni zuwa gare shi دليل na daga li- dalilin mu'jiza za mu ƙara bayani a kai nasa sai mu ce إذا قامت الموجزة idan mu'jiza ta tsaya a bisa gaskiyar manzon Allah وأنه لا kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗa komai sai gaskiya لا يبلغ عن الله إلا سبقا baya isarwa ga ubangiji illa su cikan sai gaskiya وأن الموجزة قائمة sannan kuma ita mu'jiza mai tsayawa ce matsayin faɗin Allah gare shi kai gaskiya فيما تذكره عني eh cikin abin da zaka ambace shi gare ni وهو يقول annabi yana faɗa yana cewa إني رسول الله إليكم ni manzo ne na Allah ya zuwa gare ku وأبلغكم dan na isan muku abin da aka aiko da shi zuwa gare ku وأبين لكم na bayyana muku abin da aka saukar zuwa gare ku وما ينجو عن الهوى wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyin yuhi وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم Allah ya ce qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum وما آتاكم الرسول فخذوه da faɗin Allah wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu وما نهاكم wa ma nahakum anhu fantahu ولا يسوء أن يوجد baya inganta a samu wato daga manzon Allah a cikin wannan babi a samu wani labari كلام مخبر wanda zai zama ya saba da labarin nan nasa لا يوجه a bisa kowace fuska ta kasance ولو جوزنا عليه الغيب imam alkali ya ce da za mu halatta sarku a wula ga annabi da rafkanuwa
لما تميز to ai da bai bambanta ba wato daga waninsa ولو شرط الحق بالمعروف kuma da gaskiya ta cuɗanya bilbalin labin da ba ita ba والموجزة مشتملة ta gaita mu'jiza annabi wato ta tattaro على تجزيء a bisa gaskiyar manzon Allah jumla ɗaya من غير خصوص ba tare da keɓanta wani lokaci ba تنزيه النبي saboda haka tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa haka dukkaninsa wajibi ne ta hanyar dalili da kuma ijma'in malamai
كما قاله أبو irin yadda Abu Ishaqa ila Ibrahim ya faɗi wannan مثلا fasali kenan da ka rabe mana وقد توجهت هاهنا لوالد السائلين سؤالات Eh, yau fa ranar addu'a ce jama'a ranar 17 ga watan wato rabi wato rabi watan ramadana kuma ranar da aka yi badar kuma gashi ta dace ranar laraba dama kuma ta ranar laraba ai manzo Allah sallallahu alaihi wannan masjidil ijaba da ake nuna na Madina annabi ya yi addu'a ran litinin da talata to ranar laraba sai Allah ya amsa masa tsakanin azhar da al'asar to saboda haka wato ranar ijaba ce kuma ga ta ranar badar saboda haka kaga an alheri kan alkhairi kenan to muna roƙon Allah wanda suke mana wasiya da bukatun su Allah ka biya musu akwai yan uwa da wasu bashi ake bin su wasu kuma su suke bi to Allah ka kawo dauki Allah wanda yake da ni alƙawarin da kai kan cewa duk mutumin da ya ci bashi da niyyar biya to Allah zai taimaka masa ibiya to Allah ka taimaka Allah ka kawo dauki wayanda musamman wayanda suka bada wasiyun ai musu addu'a a irin wayannan gurare Allah ka amsa musu ƴan uwanmu da suke Gaza Allah ya kawo musu dauki ƴan uwanmu da suke Zamfara Katsina da da da, da Kaduna kama kama nan da ake da al'amuran nan Allah ya kawo mana dauki a wannan ƙasa ta mu mai albarka Allah ya kawo mana dauki a wannan bangare namu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gaira su da dukkan su Allah ya ba su lafiya a kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam saboda kara yau ranar addu'a ce bayan an tashi za a cike addu'a sosai saboda a sami falalar ranar Allah ka amsa mana Mm.
وقد توجهت هاهنا لبعض السائلين سؤالا yace akwai tambayoyi da suka fuskanto a nan ga shashin masu suka wato tambaya ta tatta annuci aka yi eh منها daga cikinta abin da aka من rawaito أن النبي na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya karanta wato wan najmi وقال har ma yazo daidai fadan Allah أفرأيتم اللات والعزى مم.
ومناة الثالثة الأخرى afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata al-ukhra قال qala wai sai aka ce wai sai annabi yace تلك الغراني قل wannan wannan wancananka تعالى ترتجي eh wai wai wato wato tilka garani kulula wai wancananka sune kuma ruruwa eh kumare ba jami'in kusa kuma ruruwa wai madaukaka kuma wai inna shafatu ha wai wannan ceton wayannan abubuwa ana kaunar su mm.
ويروى ترتجي ana rawaitowa ma turta zai ana ana neman yardar su وفي رواية ya ba cikin wata ruwaya إن شفاعة hakika ceton wayannan kuma ruruwa wato ana kaunar su وإنها لوعد amma ita tana tare da algarani kulula tana tare da mala'iku madawaka نعم mm.
وفي أخرى ya zo a cikin wata ruwaya الغرانقة الأولى da kuma algarani katul ula تلك الشفاعة wancananka الترتجي.
ce su ne ceto wanda ake kauna فلما ختم السورة eh السجدة amma kaga mu abin da muke karanta a nan- a nan babu wannan ayoyin to bayan manzo Allah ya gama wannan sura a yadda hadisin ya zo sajada sai annabi ya sujada وسجد معه المسلمون musulmai ma da waɗanda ba musulmai ba su suka sujada su kafaran sun yi ne lima sabi uhu wa asna ala aliyatin wai saboda sun ji yabo yabo a bisa goma kansu نعم to وما وقع في da irin abin da ya auku a cikin shashin ruwayoyi na cewa shedan ya san jefa ta a bisa harshe na harshe na sa kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya yi burin ina ma da wani abu wai zai sauka gare shi wanda zai kusanta shi tsakaninsa da tsakanin mutanensa sai wai abin da suke faɗa kenan a cikin ruwayar وفي رواية أخرى eh ya zo a cikin wata ruwayar daban لا ينزل عليه شيء wai kan wani abu ya sauka gare su wanda wai wai annabi ya sauka wani abu ya sauka gare su wanda zai korar da wayannan kafirai anu gare shi wai sai ya ambaci ita wannan kissa أن جبريل عليه السلام جاء kuma cewa mala'ika jibril alaihi salam ya zo wajen annabi وعرض عليه to sai ya bujiro mata wannan sura فلما بلغ الكلمتين yayin da ya zo kan wannan kalma guda biyun قال له ما جئتك بهاتين sai ta yi bambama da wannan wannan wayannan ba فأذن لذلك to sai جبريل manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran sai ya zuzu saboda haka وأنزل الله to sai Allah ta'ala ya sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya kokotar da shi
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على هذا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هاي ذو قرشان آية وقوله دبدن الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك على آية وإن كادوا ليبتنونك هذا ما شذا لا مجنن قبا إذا وانا وإن كادوا دم أي ذا مجمع لما تسنسي دي إن دقا كادا قرآن to shine ma la yakunu abadan abin bai kasance ba har abada domin sun kusanta sun kusanta su fuskanci shugaba sallallahu alaihi wasallam wai sun suna son a ga za a dinga saukar musu da ayoyin da za su dinga dan yaban su za su yi sallah amma ba ruku a cikin ta ba sujjada ba waye da sauransu eh to wannan duka shine wa in kawo lafsun Allah zai awana da tafsirin Allah na gairahu wa idan la takhuzu qalila wa an sabbatnaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay'an qalila to sai ce me فألم kai sani أكرمك Allah ya karrama ka irin yadda ka nemi karrama annabi لنا برك Imam Alkali ya ce, مثل هذا العدد.
wato muna da zance a samu rikicin wannan hadisi muna da marƙa guda biyu أحدهما na farkonta في توهين shine أجله asalin kissa bata inganta ba والثاني magana ta biyu kuma ألا a تتقون sa ma ta inganta muna da amsa akai mm alhamdulillah amin amin alhamdulillah amin amin